بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau 27 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya daidai da 16 16 watan mai 2026 miladiya ana majalisi na majalisin safe yau insha Allah asabar za mu yi karatu cikin littafin aƙida da rafa'iq kitabu tauhid ko kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده وسده كل طريق وسده كل طريق وسده كل وانا كل ذي مفعول به وسده كل طريق يوصل الى الشرك babi zai magana akan wato yanda maza Allah mazababbe ya kiyaye bangaren tauhidi ya kuma toshe kowace hanya wacce za ta kai mutum zuwa ga shirka bala ya ce wa kaulin lahi ta'ala da fadan Allah ta'ala la kada ja akum rasulun min anfusikum hakika wani annabi ya zo muku daga kawunan ku abin da yake magana manzo Allah da karata aya ce za kawo sai sun karata muku su eh to na ganin shi asal ta bukan bai karata ba ila sun karata amma karata wani yayi azizun alaihi ma alitum harisun alaikum bil mu'min raufur rahim ba karata ba ko abinda suke isa mala ya kawo saboda wato a fadin Allah ta'ala duk abin da ya sa ku sha wahala to abu abu ne mai girma wajen shi kuma duk abin da zai zama mai alkhairi a wajen kuma zalami muku dai ne to daga cikin mafi wahala da bawa zai fada shine ma Allah shirka saboda haka manzo Allah ya zama gargadinsa ya saukar da gargadinsa akan shirka da gargadi da shiga daga shirka kaso mai yawa wanda ke cewa manzo Allah din shi da shi din lallai zaɓaɓɓe ne kuma tauhidi shine mafi girma abin da ya bada umarni mafi girma abin da ya hana kuma shine shirka a an abi hurairah hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ta'ala ya dade shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la taj'alu buyutakum quburan kar ku sanya wato dakunan ku kaman kabari wala taj'alu qabri 'idan wato ku sanya dakunan ku kaman kaburbura ya zama ba fa ko ba kwa ibada a wajen ko kuma ya zama a kun mai da shi wani waje wanda wato za ku rika yawan kada kai na kuna tsammanin waje ne mai alfarma duk da wannan ma'anar ta farko ta ce bahir a cikin hadisi yana cewa ku sanya wasu bangare daga cikin sallan ku a cikin gidanku kar ku mai da shi su kamar kabarbara wala ka zai fasa da wannan hadisi la taj'alu biyutakum quburan wala taj'alu qabri 'idan kar ku sanya kabari na ya zama waje da ku da kada kai na kuna ibada a wajen al'id shine inda zaka je yau ka je gobe ka je gata saboda kada tsammanin wajen akwai alfarma akwai daraja ya zama id id suna ne wanda yake koma manzo ko dai zamani ko yake koma ma waje ismun ne ya uda ila zamani aw al makan ko in akan ce idi ana maganar zamani in ya dawo mai mai tukari kai wani biki in ya dawo mai mai tukari wani ibada in ya dawo mai mai tukari wata ibada wani ya zama idi zamani kenan idin makani kuma shine duk lokacin idan yayi zaka tabo zaka je wannan wajen zaka je wajen kamar misali lokaci yanzu kaga lokaci ne zamu je musulmi ke zuwa aikin hajji to a duk lokacin wato idan zulhijja ta kama ne ake wannan kaga wannan idin ne makani to haramun ne a samu wani kabari wanda za a rika zuwa ana kara kaina a wajen ana tsammanin waje ne mai alfarma ana tsammanin za a samu biyan bukatu a wajen to wannan ba daidai bane balle kuma ba a ce za a yi makabarin sa islam zala anan sai ya hana ku a makabarin sa wala taj'al qabri ba'idan kar ku sanya kabari na ya zama idi wannan afakacin mazalla yana gaya yana gaya mana cewa shi ma dan adam ne abin da ke bijiro mu dan adam shi ma yana bijiro masa na mutuwa wannan afakace mazalla yana faɗa mana haka wa sallu alayya ku min salati duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda lallai salatin da kuke min za ta ishe za ta ishe ni inda nake inda kuke Allah zai kawo mun zai isa mun da wannan cikin hadisi ya zo cewa akwai bala'iku da suke isa masa da wannan salati ko dai wannan hadisin yanzu ban iya sanin ingancin sa amma dai kamar mun magana akan hadisin kafin da muka yi a gidan sarkin dutse bana iya bi amma ba haka bane ubangiji ta ta wata hanya zai isan masa da shi ina tsammanin hadisin ka ba sinadin sa babu babu tsaya da yana da karfi rawahu abu da bi isnadin hasan imam abu da rawaito wannan hadisi da isnadi kyakkyawa wa rawatu fiqat mar abun wato marwata sa amintattu wa an ali bin husaini hadisi daga ali dan husaini annahu ra'a rajulan yaji'u ila furta ya ga wani mutumi shi Ali bin Husayn ibn Ali bin Abi Talib kenan ya ga wani mutumi wato ra'a rajul annahu ra'a rajulan yaji'u ila furta ya ga wani mutumi yana zuwa zuwa ga wani wato wani mashi wani mashiga da yake shiga kana ta inda kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mashigar wata irin wani waje ne haka da inda iya shiga haka to wannan mashiga a wajen kabarin mazala yake sai da kulu fiya sai yana shiga cikin kabarin shi sai da usai ya addu'a fala hawo sai ya hana shi wa qala sai yace ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah bala baka wani hadisi ba da na ji shi daga babana daga kakana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yana cewa la tattakhidu qabri idan kar ku sanya kabari na ya zama idi wala buyutakum quburan kar ku sanya wato kaburbura kar ku mai da gidajen ku zama kaburbura وصلوا علي قيموا صلاتي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم lalle salat wato sallaman da kuke min kaga ana sai ce sai mai da salati shine sallama saboda kusan mulazama li'annahu li'anna salata salzamu taslima ko kuma al-musahaba tastashibu kusan in kace zaka salata a ci akwai taslimin ai saboda haka to shi sa wato ya ya hade su wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum sallama da kuke mun yana kai mun duk inda nake duk inda kuke yana Allah ta'ala kai mun rawahu fil muhtara wani ya ya ruwayo take a ce al muhtara mai al muhtara shine adiya al maqdisi adiya al maqdisi adiya al maqdisi wannan isnadin sa isnadi ne jayyid isnadi ne jayyid ina tsammanin suna ruwato shi ta hanyar shi ma'anar wannan hadisin suna rawaito shi ta hanyar sa'id al-maqburi daga abu huraira sai mu tashi fihi masa'i sai usulus sunna ko usulus sunna na imamu ahmad ibn hanbal wannan kamar yadda na ce maka ni 52 ne fa alawa dalilin jami'in lalbu na mutum nan kai guda nawa ne haka ok to ni ana hamsin da biyu ne to naka ya fi yawan kenan kamar da aka sani mun gama karatun littafin usulu suna na al-humaidi gabanin sa kuma mun yi littafin lamiya ko wanda ake dangata ibn taymiya so shi dama wannan bigire-bigire na karatun aqida a wajen za mu dinga ɗauko mai na magabata musamman wanda ba ba cin karanta su ba mu karanta saboda ku ji yanda wato wannan aƙidu da muke yayatawa ake jin muna faɗa a masallatai da sauransu aƙida ce ta magabatan baki ɗaya kamar yadda mawaƙi ke cewa ula'ika aba ifa ji ini bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u yace mu wannan sune iyayen mu kai ma kawo irin naka za a ga za a ga yadda za mu kawo mu ce abubakar ya ce mu ce umar ya ce a aƙidan mu mu ce sahabbai sun faɗa aisha abdullahi bin abbas abdullahi bin umar haka ko za mu zo mu ce kuma daga baya su sa'id ibn musayyib ya faɗa su hasan al-basri sun faɗa haka za mu zo mu ce su qatada haka za mu ce su zuhuri sun faɗa su makabul abu abdullahi shami haka ko za mu ce su abdullahi bin mubarak sun faɗa da sauransu haka za mu gangaro ko mu ce su imamu ahmad sun faɗa su shafi'i sun faɗa haka za mu gangaro zuwa ga almajiran su bukari har mu gangaro haka saboda haka abin haka yake tafiya sashi na karɓa daga sashi wannan shi aƙidar musulunci amma duk wani wata aƙida wata ba aƙidan daidai ba za ka samu za ta tike ni zuwa ga wani malami wanda yake haihuwan jiya ko shekaran jiya idan ka dauki aqida ta su mai qawaidi irin su su al-qidam al-baqaw da sauransu za ka sai su aqida ce ta Abu Lafal al-Ash'ari abu hasan al-ashari nan a kani na hudu ya rayu kaga ta take zuwa gare shi saboda ka isnadin ya yanke kuma shi ga dagawa shi ba ba cikin sahabbai balle ma ya zama cikin cikin cikin cikin ya zama annabi dagawa sai ga shiru haka in dari ko ake magana za ka ga dari ko za ka lawa ne haihuwa wani malami jiya jiya nan aka haife shi iya wato ko shekaran jiya to wannan ba duk ba daidai ne ba malik yana cewa da abin da bai zama addini ba a jiyan nan to yau ba zai zama addini ba ko mun kawata shi saboda haka wannan zai ƙara sa zai ƙara sa zuciya su samu waraka kuma muku ƙara rike wannan aqidan da hannu go biyu za mu shiga usulus sunna na imamu ahmad imamu ahmad shine imamu ahlus sunna wal jama'a a lokacin sa kusan duk wani wanda yake danganta kai zuwa ga ahlus sunna to zaka ga an yi masa ladabi kwarai da gaske saboda yadda ya tsayu tsayuwa mai kyau wajen kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ko da wani baya so har a lokacin da ake kashe mutane shi Imam Ahmad ya tsaya shi sai da aka kashe shi musamman kan bid'an halqul Qur'an da Mu'tazila da sauransu saboda haka wannan littafi nashi zamu karanta mu ji aqidan sa aqidan sa wanda kuma aqidan sa yana masal ina masala aqida ce ta sauran ahlus sunna bal kida sunansa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Imam ba a bukatar sai biyan dogon shirki a kansa malami ne shakundum a tsoron Allah da sanin hadisai da sanin Qur'ani da sanin gudun duniya da kyakkyawan hali da sauran ko da duk abu da ka sani na ɗabi'a mai kyau Imam Ahmad inda ya tashi a lokacin sahabbai shi ma sahabin zai zama ya zama cikin malaman sahabbai ne ba cikin wanda suke gama garin sahabban ba ba a yanzu shi 164 ya rasu ɗari da ɗari biyu da arba'in da nawa ɗari biyu da arba'in da nawa imamu ahmad ya rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya ɗari da sittin da hudu ya rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya to wannan ruwayar a wannan usulu suna za mu karanta ruwaya ce wacce take ruwaya ce ta abdus daga imamu ahmad ɗin da ce ruwaya ce ruwaya ta abdus bin malik al-abbar ma'an al-imam ahmad shi kuma da ke ruwaya daga nan ne wanda ke ruwaya shine abu ja'far muhammad ibn sulaiman al-minqari المصري التنيسي عنه رواية أبي محمد الحسن بن عبد الوهاب عنه رواية عثمان بن أحمد بن السماكني عنه رواية أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل عنه رواية الشيخ أبي علي الحسن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا عنه رواية ولده أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البنا عنه وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي تكون yana isnadi yake hatta littafin ma da isnadin sa ake rawaito shi zuwa ga shi mawallafa wani ne ma Muhammad ma Muhammad Ahmad dan baga dan garin Baghdad ne ta Iraki qala shaykh al-imam Abu al-Mubaffar Abd al-Malik ibn Ali ibn Muhammad al-Hamdani قال حدثنا تكتي قال قم قال بقي تكتي قال قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان أنا معناه أخبرنا أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن sammat ko simak ne sai an duba mu sai mu ga bab din daidai eh eh wannan ne suka ce qafada yana nufin qala hadathana wannan qafun ma'anahu qala qafun kuma ma'anahu hadathana shine qafana qala hadathana in kai ba za ka ce qafana ba in ka ce qafana to kama kanka daga ji za san ba wurin malamin ka dauka ba akhbarana قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن عبد العنبر قراءة عليه من كتابه وكراتوني أكي مثلا للتابسة قراءة شد العرض شين ينزو إن كرنتا إن كرنتا من حديثينا كموضة إن كرنتا مالك ناجي نتوى تو حكني ياي haka sai a ɗan gyarawa kamar ruwayan wato kamar wa yake ibn habib yana karantawa yana arbin masa sun kuma ni ke karantawa malin na gefen tadi ko kuma nan kuna ji to ni da aka zo inda malin zai yi tariki sai tariki sai a ci gaba da wucewa haka to idan an gama kai ba za ka ce ba za ka ce wato malik shi ya karanta maka ba sai dai ka ce qara'tu ko quri ala malik wa ana hadir ko in kai kada ka ce qara'tu ala malik an fahimta maganan ko kun fahimta yawwa in shi ya karanta maka sai ka ce shi ya karanta maka an kuma kai ka karanta daga baya tabbatar sai ka ce quri'a alaihi wa ana hadir ko qara'tu alaihi kun fahimta bambancin ko قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 الشيخات الربيع 93 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس تنيس غريني قال حدثني عبدوس بن مالك العبار قال سمعت أبا عبد الله قال وانا سماعي لكي تي يجي لك باكين أبو محمد سماعي لي نادي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول ما هو أحمد إلى تيوا أصول السنة أنا السنة أنا أبن لك مغانا سنة مقابل بدعة سنة مقابل بدعة فأنا مغانا سنة كم وفر الله ta malam fikihu anan sunna anan sunna malaman akida suka magana sunna suna magana sunna wacce take muqabilin wanda ya saba wata ya saba bid'a ya zama dan bid'a shi aqida musulmai shine nan sunna da aqida da tauhidi da shari'a da al-iman duk ma'anar su daya da abin da suke da alaka da al-usul al-ilmiya imaniya wannan su ita sunna anan usul sunna indana at-tamassuk ma kana alaihi ashabu rasulillah shine wato shiga shiga sunna mu a wajen mu shine kankamo da abin da sahabban manzo Allah suke akai wannan imamu Ahmad ya fara saboda shine babban abin da ya raba mu da mutane babban abin da ya raba mu masu bin sunna da mutane shine rike Qur'ani da sunna a fahimta ta magabata za ka ga galibi galibi mutane ai ba ba sa yin hujja da Qur'ani da sunna bane amma za ga wani yana yin hujja da sunna Qur'ani da sunna ne a fahimtar zauƙinsa na sufancinsa a fahimtansa ta musu bidoyinsa ta kalam ɗinsa amma kai aka ce ka yi riƙe a kan abin da sahabai suke fahimtansa wannan kuma amma Muhammad ba ba ba ba zana shi ne ya faɗa wannan magana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-khulafa'i ar-rashidin suna wakiltar sahabbai Allah ta'ala yana cewa man shaqiqa rasulan ba'da ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi khayra sabil al-mu'minin sabil al-mu'minin yayi magana saboda haka kitabu da sunna dole ka zama ka dabai bai shi da fahimtar magabata idan qur'ani ya zo ya faɗi magana a sake sunna ta faɗa magana a sake sahabbai suka ce maka wannan magana da a sake to ba a sake bace a takaice take muqayyada ce ko kuma khassa ce akwai abin da kebe ta to dole kai zama ka dauki maganar su ka ka dauki maganar Qur'ani nan da sunna nan a sakanta kun fahimci maganar in suka yi fasara dole ka dauki fasarar su in suka ce a'a ba za Allah da kan ya faɗa cewa kaza to ga abin da yake magana fa dole ka dauki wannan fahimta saboda haka fahimtar magabata ijma'in su anan ake magana ijma'in sahabbai ana taksisin sunna da ita ana taqyidin mutlaq din sunna da ita ana taksisul am kuma ana taqyidul mutlaq da shi wannan zaka ga imamu malamai da yawa na usul sun yi magana in kun duba ci al-muwafaqat na imamu shafi'i yayi magana doguwa akan wannan magana ta magabata cewa dole a kowa basu saboda su ne suka halarci wahayi wanda ya halarta kuma ba daidai ke da wanda aka bashi labari ba فليس المخبر كالمعاين والاقتداء بهم كما اي كوي دسو وترك البدع كما ابر دو wasu bid'o'i duka yace abar duk wace bid'a kaga ba ta bid'a kyakkyawa kenan hasana ko husaina ko wace ce ma babu ita wa kullu bid'atin hiya balala duk wata bid'a bata ce wannan yana tabbatar da hadisin wato ya fa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa tarku al-khusumat wal julus ma ashab al-ahwa'i kuma wato adena wa asa kwakwalwa da zama tare da ma'abuta son zuciya wannan ba shi kaɗai ba malik da yawa ya faɗi maliki ma ya faɗi wannan magana wato shi zama a ce za kullum sabanin masu aƙidan cewa su koyaushe za a dinga yin wani muƙabala ba ko shi ake muƙabala ba wannan wannan ita kanta bid'a ce mutum ce wai ba zuwa zauna a zuwa yi muƙabala ka aikin ka kenan jiya ka yi muƙabala shekaran jiya ka yi muƙabala yau ka yi jibu za ka yi gata za ka yi kai baka da aiki sai muƙabala ne to yanzu kai yanzu da Allah ta ya baka baki randa ubangiji ya baka ya kawo wani wanda kika baki Allah kai zaka bar gidanka ne kai da kake kan yaqini ala basira inda manzo Allah ina kira zuwa ala basira akan ilimi na tabbas yanzu zan bar ilimi na tabbas idan wani ya fi ni baki sai aka mu addinin ba irin addini ne kamar na irin kamar Oxford University ba Oxford University ina jin ko ina jin shi ta Ingila ko eh kana so sun gini ne a farko al'amari akan theology theology kuma tattaunawa ne lamarin addini amma a tattauna a dinga wasu kwakwalwa wanda ya ci riba kawai shi ke a kan wannan aka fara ginawa shi ta hanyar za ka ga suna yin suna yi san suna yin wannan hot da waye inda aka yi iya wannan abubuwan kenan a yi tattaunawa su biyu ba su su dama ta sun gini akan a sa kujeru a tattauna a ta wasa kwalwa to wannan mu ba a cikin aqida mu ba a cikin aqidan ahlus sunna ahlus sunna in muka fahimci gaskiya gaba muke yi ko ka biyo mu ka dauki gaskiyar da muke dauke da ita in ba za ka yi ba shikenan sai dai kadai lokacin da muke ganin cewa tattaunawa din akwai alkhairi a ciki akwai wanda za mu ceto to wannan shine ubangiji cewa la tajajibu al-kitabi illa bi lati ahsan ahsan din to ahsaniya kuma wannan ba koyaushe ba yayin da ake da tabbas ake da jin cewa rinja wasu za su fahimta amma idan ba haka ba in kuma ka tattauna ka tattauna kaga alama wani zai fara maka lokaci gaskiya ne ya fahimta kuma ba zai yi ba to shikenan ba zai sai ku ce za a yi wahala a huta kawai ku ce to kai ka kawo yaranka da danginka da waye da ƴaƴanka har ƴaƴanka a rufa ne musu ba su ne musu mu da muke kan gaskiya amma kullum ya zama aikin ka kenan mukabala wannan ba a cikin abin da ke abin nan Imam Malik yana cewa wani yazo yana ce masa zo yi kabara ya ce a'a to yanzu ka gani da nake kan ya ƙini yanzu bari ƙini na yanzu in ka ni yanzu in ka ni sai a yi yato ya ce ai ka gani ina kan ya ƙini kai kuma ka wani kokonto kake yi tunda ka kake son in muƙabala da kai kokonto kake yi ya ce amma ana fa ala bayyinatin min amri amma anta fa shakkun fa dhabi ila shakkin mithlika fa qasimhu ya ce kai kana da kokonto je ka samu nan kokonto irin ka kai ya kuwa san kwalmau shikenan to shine sai yake cewa a wani waje yake cewa ina ganin wani abu ba zai miƙe ba a kullum ma ja ana rajulun ajidan ajidan min rajul duk wani mutumi da ya zo mana nan da ya fi wani mutumi iya musu tarakta allazi ja bihi jibril ala nabi sallallahu alaihi wasallam zai mu bar abinda jibril ya kawo manzo Allah sai mu bi shi kuma wannan dukkan wani duk wani masu yin wannan akidin duk abin da ke faruwa kenan yau yana wannan akidan gobe ya bar wannan sai ya gobe ya ai wacce ya zafa gaskiya yau kaga yanzu ka bi da addinin ka akan wato wanda ya fi kowa iya magana kenan imam malik ya faɗa imam wasu daga cikin malaman su sun faɗa cewa man ja'ala dinahu gharban lil khusumat akthar talaqqu ko man ja'ala dinahu araban lil khusumat akthar talaqqu wannan abuwa ku rubuta shi da gurka yi shi rubuta shi ake yi waɗannan dole rubuta su ake yi duk wanda ya sanya addinin sa wato shine zai bi ra'ayin wane ne yafi yafi iya magana to na ka same shi ba shi da akida daya yau yana da wancan akidan gobe yana da wancan akidan za ka gani shi kenan saboda haka wannan abubuwan da aka ga ba su danganta kansu da sunna ko salafiya aikin ku kenan ko ku ta husuma da juna wanda baya cikin addini baya cikin addini kai aikin ka kenan muqabala kullum a sai ka faɗa gaskiya kai gaba in ya biyo ko ya biyo ko ko kuma ya abin nan ɗinka shi wa tarkul mira'i wal jidali wal khusum wa tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa'i da kuma zama tare da masu ma'abuta san zuciya ba ka zama kawai a sanka an sanka an san wani dan bid'a tare kullu kurkuki yana kuma kan bid'ansa kai kuma da aka san ka an san ka ji labarin addini ba wai harkar kasuwa ce forum ba wani abu balle a ce wani abu ya hada ku na rayuwar duniya a'a kai an san ka an san ka kai dalibin ilimi ne duk hudun da ya saba daga hadin qur'ani hudun wato sha'anin qur'ani shi sha'anin sunna shi sha'anin yada addini kuma an ka aiki ka yanzu ba da ma'abuta san zuciya a to wannan shikenan ai dole zama dole akwai akwai tasiri ba ba daidai bane a tabi kullun tsakaninka da yan bid'a kuna haba da juna ko ɗan gidanku ne dole a sami ku cewa kana jin kana taya ubangiji fushi kana jin cewa wato tun da ya saba ma abin da yake ubangijinka da ka fi so yake a kai ya shar'anta mana to kuma shi ma za ka je ba ka san wani bangaren nasa wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumat fi din da kuma barin yin musu da ja'in ja da khusuma a labarin addini ka rike yaqini kai gaba kuma yace wa sunna indana aka rasulullahi mu kaga sunna a wajen mu shine gurabun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce sunna ba wai ra'ayi ba sai mu tsaya anan insha Allah na'am wannan shine muka ce maka idan akwai alkhairi ana iya yi amma kar ya zama shi muqabala kamar gishiri na abinci in ya yawa abincin zai ciwo saboda haka in ya dan yi kaɗan sai gajara abinci sai aka mukabala ana yin ta ne lokacin da ake ganin ake sa ran alkhairi ko ake sa ran a cikin wasu mutane amma yana mukabala take yawan zama tashaffi ya zama aikin ka kenan kai mukabala ko yaushe to wannan kuma shine kitaba a ce wato abin da ahlus sunna kuma wata ran kana mukabala insha Allah sai ga an samu wani wanda yake ya iya magana ya zo ya hana ya hana gaba ya rawan gaba hanzi ya kai ka wani lungu ya rasa ka rasa za kai ka dugu amma da kai kai a wajen gaskiya ita ce gaskiya kawai kai za ka bi gaskiya ka bi gaskiya shi ɗaya nan shi ya san bai bai na ɓata maka lokaci ba to Allah kyauta to alwasitul kubra ko alwasitul kubra ta ibnu taymiya multami na ta muka gama ne wasiya ne muka gama ko mun gama wasiyar sa saboda haka muka ga za mu sa dokan ita ce duk wani littafi ne mai taymiya da saboda yana littafai da yawa ya za mu makaranta haka ma ba za mu karanta duka ba ne duk wani littafi na ibn taymiya da muka gama to littafin shi za mu ƙara maimaitawa za mu tashi kawa a wajen za mu yi kokari kuma mu mutum fara daga masu sauki zuwa masu wuya wasu tsiya ba shi da wahala littafin ba yi da wahala cancan so waɗannan littafai su ma da ubudiyya da su al-kubra al-wasil kubra da zamu sa duka ba su da wahala sosai in ka hada da sauran littafan sa saboda ka zamu sa wanda littafi wanda littafi al-wasil kubra ko ar-risala al-adawiyya ya yi rubutun ne zuwa ga wasu mabiya ɗariƙan wannan mutum zai zo yi magana a kan ita kanta ɗariƙar da kuma hukuncin dangantuwa zuwa ga ɗariƙa da kuma wasu abubuwa da sufa yake yi shabahatansu in tafiya da zai mana bayanin kuma duk abin da ya faɗa ɗan haya zama na rayuwa da su yana yi zama ya dace makaranta ibn taimiyya sunansa ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya harrani an haife shi a cikin iyalai wanda suke wanda aka san su da neman ilimi da kuma wato aiki da ilimi kwarai da gaske duk gidansu har ita wannan tambiyan malama ce da kuda ana faɗa kan kansu a yi shi ɗari sittin da ɗaya ya rasu ɗari bakwai da ashirin da takwas kakanninsa duka malamai ne babba babansa malami ne kakansa majliddin shine mai almuntaka muntaka al'akbar shine kuma yayi wannan muntaka da aka sharhin sa ya zama na laufa al-shawkani ya sharhin sa muntaka kaman su muharrar da sabulul mara yayi Abdullahi Jafi ne mai kyan gaske kwarai da gaske Ibn Taymiyyah kuma ya amfana da tafin sai za ga kusan ya haddace sosan gaske so babansa ya karantar to amma saboda ibn ibn az-zahabi yana cewa baban sa baban malami ne ba wai ibn tabiya shi abdul halim da to amma sai dai ya rashin sa'an da yayi ko ce sa'a zan kira shi sai ya zama yana tsakanin wata da kuma rana duk hasken ka in ka tsakanin wata da rana za a ga hasken ka yana tsakanin wata wato babansa shi shi abdul halim babansa ya bi shi hura ilimi shi kuma sai ya haifi wanda kuma shi kuma diya diya diya ke da su shi mita biya da ba shi ba za a gan shi ba shi ba za a gan shi ba saboda da ya rasu ma shi ne kusan malamin makantar su shi babansa da ya rasu da mita biya kuma sai ya gaje shi wannan kujera da so za mu za mu shiga za ku ga ana adawa da wannan bawan Allah adawan da ake da shi ta isa akwai wasu garuwa ma da suka ta kokarin ma yanzu littafansa ba bayan rasuwarsa ma dama dai an hala ma rubutan littafansa ko a cikin daji ka zo ka ce ibn tabiya ya faɗa daga baya mutane suna yi ne a cikin a tsorace in ku duba ibn abdul aziz al-hanafi ibn abdul aziz al-hanafi sharhi da ya matsagen sahawiya za ga yana kawo magana ibn tabiya da yawa amma ba zai isa ya fice magana ibn tabiya ya faɗa ba a lokacin amma da amma da ɗaliban suke cewa suna suka dinga rubuta littafi ce za a faɗa za a ce kuma mun faɗa wannan ilimi na malamin mu sai ubangiji ya haɗa shi kuma sai ubangiji ya kawo wani da zai cinci wannan ilimin kuma ubangiji sai ya ya zama ya sanya hujjar ibn taymiya ta ce zai tabbatar da ita a bankasa da kuma da kawai ya tabbata yanzu kashi muna karantawa lafiya da muke karantawa duk da garuwa irin su masar da wajeje za a gani wasu sun fara magana cewa zai yanzu a dinka koyar da sa a daina karantawa da amma da hanyar ana karantawa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat to za mu fara karantawa wannan mara rabiu muhammadu rabi dan uwan malam muhammad sani umar shine ya yi kokari lokacin da malik ya karanta da littafin a katsina to kusan kwafin da ya yi karanci shine sai ya yi kokari ya dauko abin da cikin ya tattaro a cikin majmu'ul fatawa nake dan mali ne da inda da inda ya samu kuma ya tsaya ya yi dirasa nassin nassin wannan da to da zuwa lokacin kamar yadda ya faɗa ya ce kwafin da ake da ita kwafin da ake da shi na tabi'i ne na alhalabi wanda ke kuma tabi'in bayi da kyau gaskiya to amma da yanzu ma akwai tabi'in ba mai kyau mun sami shi ta watakila shi ma zai mu amfana da shi amma da wannan din ba shi ma ya kyau kwarai da gaske kuma gashi ya yi shakali da sauransu so za mu karanta ko mu karanta muqaddama insha Allah ai koya muka samu qala shaykhul islam qaddasa Allah ruhahu ibnu taymiya ya fada Allah ta'ala ya tsarkake ruhinsa wannan addu'a ne aka masa aw galibi albasa suna masa irin wannan addu'a din ibn qayyim zaka iya kawo magana ce qadasa Allah ruhahu ba wai take ne ba addu'a ce kuma ce rahimahullahu ta'ala da ba mukaddima a wannan mukaddima ta shi ma rabiu a wannan ai mukaddima sai qadasa Allah ruhahu zaka suna masa wannan addu'a ne rahimahullahu ta'ala ko qadasa Allah ruhahu ko ai ko wani wannan ba ne jin ai addu'a ce to ga yana wasiƙa ne ibn taymiya yake rubutawa zuwa ga su waɗannan mabiya da daga yace min ahmada daga ahmad ibn taymiya ila man yasulu ilayhi hadha alkitabi ila man yasulu ilayhi hadha alkitabu zuwa ga wanda wannan littafin zai kai zuwa gare shi min almuslimi na musulmai almuntasibi ila sunnati wal jamaa wanda ke dangata kansu da zuwa ga sunna da da ahlus sunna wal jamaa ko anan kaga yana kamar yana musu a fadake yana ga musu cewa wasu daga cikin abubuwan da ake ba mu labarin kuna yi fa akwai matsala tare da shi amma tunda kuma kuna danganta kanku da ahlus sunna to babu laifi ko ba komai dai kun yadda da Abubakar da Umar da Uthman da Ali khalifancin su a jere to wannan shine ahlus sunna ma'an al'am bi mafhumi hasi bi mafhumihi abu bi mafhumil kalima siyasiyya amma kuma ahlus sunna wal jama'a bi ma'an al-khas shine bangaren aqida kenan wanda kuma sai wanda ke bin alkitabu wa sunna ala fahmi salaf al-umma kowane ne shi in dai ba bin wannan yake bata ba san shi ahlus sunna ba amma wanda yake cewa ahlus sunna ma'ad al-am shine muqabilin shi'a wanda shi bai dace wa Abubakar khalifa ne Umar khalifa ne Uthman khalifa ne ba al-muntami ila jama'ati shaykh al-arif al-qudwa wannan ko babu laifi yayin da kake kira mutane ka faɗi kyawawan abin da ka sani kan malamin da ka sani wannan usulubi ne mai kyau ba wai wannan ba a cikin abin da malami ke dangancewa shi muwazana ne kamar yadda wasu ke kokarin dole sai sun faɗa shine yayin da za ka baka kira mutane to in akwai abin da ka sani wannan bawa Allah ya da shi na gaskiya ka faɗa kaga ai mutumin jagoran dariƙa ne amma sai tunda yana da wasu abubuwa yana da wani kadamu su dukkan fil islam yana da wani abu kyakkyawa da ya gabatar shi ne sai ya yabe shi zuwa ga jama'a kungiya da ce danganta kansu zuwa ga sheikh malami al'arifu wanda ya san Allah al-qudwa jagora abil barakat wa adiyu bin musafir al-umawi rahimahullahu ta'ala Allah ta ce Allah ma ya ji kansa don haka to a yanzu misali shi iya za mu iya faɗa wannan magana a kansa in ba ka tabbatar da ya maka iya faɗa ka ce Allah ya ji kansa ba komi cewa kuma ya rita wannan ya danganta wasu wasu da suke hulɗa da shi suna da wani ilimin da baka da shi to amma dai dai abin da dai baka da yakinin sa to ba komi duk wanda baka da yakinin cewa ba ka ba musulmi bane ba ya an tabbata insha Allah ji kansa ko ka Allah ji kansa dai ai ji kan da sa zai ji kansa din ya zo akan sharadin ubangiji ai shi ya da abubuwa da yawa amma sabanin Sheikh Abdul Qadir Jailan shi kaga wannan ba wanda zai zo ce maka wai shi wai shi raka tabi san san musuluncin sa amma shi shi su su waɗannan yan bayan nan gaskiya sa da abubuwa da yawa Allah ya kyauta idan Allah ta'ala ya sanya sun yi wasu abubuwa ne ba da gangan ba to shi kenan inda akwai wasu abubuwan za a gani abin kafirci ne tsaba ya sa baki amma sai ka je sai ga shi akwai akwai shubha yanzu akwai wannan wannan abokin hallajin nan kai kwaye sunansa ne shi ma duk wani ulumi da wani da wani ittihadi da wani cewa kowa kowa Allah duk yana faɗa amma Allah bai cewa ya shi wata irin jazaba ce da wasu da wani rashin hankali ne ke dan kama shi shi yana ganin kamar hankali ne suna ganin kusan masu jazaba jazaba na wani lokaci rashin hankali ne ba wai na amfani a jami'a na farfadiya ke kama su wani da gaske lokaci to shi ne mutum Allah bai cewa yana da wasu miyagun maganganu to idan lokacin da yake rashin hankali na sani yake faɗa to wata ila a lokacin da halaji aka yi shi a lokacin sai ya iya da shi ya koya faɗa cewa shi ya ke a gina sai da halaji a lokacin shi ma la'a halaji amma sai ke da ya shuru sai bayan can wani lokacin mun ci gaba da fada ku tuna mun sunan shi ba sunan nashi ya ya kwanta mu to shine ke cewa zuwa ga jama'a wanda ke danganta kansu da Abul Baraka da Ali bin Musafir al-Umawi wa man naha nahu wanda ya bi tafarkin su ma masu mabiya dariƙa kenan wa faqahum Allah li suluki sabilihi Allah ta'ala ya dakatar da su zuwa ga masu bin Allah ta'ala ya dakatar da su zuwa ga bin tafarkin ubangiji ba da bin tafarkin wani malami ba bin tafarkin ubangiji fa'alahum ala ta'atihi kuma ubangiji ya taimake su akan yi masa da'a wa ta'ati rasuli da kuma yi manzala da'a kawai ba wai da'an wani malami ba wannan kaga akwai bara'atu wato aliftitah akwai wato inna gwanan cewa a balaga na buɗe littafin ai kuma daga nan kaga ya fara musu raddi cewa fa abinda kuke fa ku tsaya ku ba Allah da ba zai ba ku ba wani malami ba waja'alahum mu'tasimin bi hablil ilmatin kuma Allah ta'ala ya sanya ya sanya su daga cikin wanda za su wato kankamo da littafin ubangiji mai karfi qur'ani mubtadin li siratil mustaqim kuma su shiryu zuwa ga tabarkin ubangiji li siratil ladina an'ama Allahu alaihim tabarkin wanda ubangiji ya musu ni'ima min annabiyyin da na daga annabawa wasu da da siddiqai wa shuhada'i da kuma shahidai wa salihai da salihan bayi yana yin istishhad da wannan aya da wani wanda ya ba'da da an'ama Allahu alaihim min annabiyyin wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa jannabahum ayyuka ahlal balal kuma ubangiji ya wato nesanta su daga tafarki na mabannata wa li'wijaji da kuma wanda suke bauɗaɗu alkharijina amma ba'atha Allahu bihi rasulahu wanda suke fita daga abinda ubangiji ya aiko annabinsa da shi min shari'ati na shari'a wani min hadi daga tafarki hatta yakunu mimman a'zama Allahu alaihim minna saboda idan sun bi tafarkin manzo Allah saboda su zama daga cikin wanda ubangiji ya girmama ni'imansa akan su bi mutaba'atil kitabi was sunnah ta yadda suke bin Qur'ani da sunna kadai ba ta ba wato bin wani kishiyin Qur'ani da sunna ba yace wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ku da rahmansa da kuma albarkatun sa wa ba'd bayan haka sai ce fa inna nahmadu sun tashi Allah ibn taymiya kenan to zik al-ubudiyya nashin ne dai da ya kusa mai taymiya العبودية ita wannan ita ubudiyya ibn taymiya yayi ta ne saboda ya magana akan mecece bauta al-ibada da al-ubudiyya da dan bambanci ita al-ibada shine ma'murul lahi ta'ala abin da ubangiji ya bada umarni cewa mu wata masa da shi sallah zakka azumi da sauransu ita ce ibada ni kuma in zo da aiki na da na bawa in misaltu da wannan ibadar da umarnin da ubangiji ya ya bani to ina bautar da kaina kenan to bautantaka ita ce ubudiyya ita kuma bauta ita ce ibada an fahimta ubudiyya kaga amal amal abdi ne ya wato ubangiji ya bautar da shi da wannan bautar shi kuma sai ya bautantu ita ce ubudiyya to zai magana akan ibada ne ko zai magana akan mene bawa idan yayi to ya dace da abin ubangiji ba shi umarni saboda da yawa mutane suna samun samun sakani akan ita kanta ibada mu muna cewa za a bauta ma Allah ne da abin da ubangiji yake so ya yarda da shi na sallah azumi zakka azkaru da wayar sauransu su kuma abokanmu wanda suke wato husuma da mu suna cewa za a iya bauta ma Allah a zagaye wani farin kyalle suna cewa za a iya dukan kirji suna cewa za a iya rawa suna cewa za a iya dukan ganga a masallaci wanda suna kiran shi ibada su ma to wai mace ce bautar mace ce idan nayi kuma nayi bautan taka ma ubangiji bautan taka wanda ubangiji ya yarda da ita to akan wannan ibn tamiya ya littafi saboda wannan bayanin mala ce bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillahi dukan godiya da kirari sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna yabansa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da kuma wato a miyagun aikace aikacen mu ubangiji ya tsare mu daga mugun aiki man yahdihillahu duk wanda ubangiji ya shirya fala mudilla lahu ba shi da wanda zai fatar da shi ومن يضلل دون ubangiji ya batar fala hadiya lahu ba ila wanda bai shirye da shi wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illa Allah babu mota da gaskiya sai Allah wahdahu shi daya la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammad bawan sa ne manzon sa ne a wannan yana daga cikin kuduba da ake khutbatul haja daga cikin malamai imamu imamu albani na cewa shi bai san wani malami wanda ya raya wannan suna irin ibn taymiya ba ibn taymiya da sauran malamai za a ga suna yin hudu ba hurmatul sai suka hudu ba suna suna kansu wannan ba ba laifi bane amma manzo Allah ya wannan ita ce khutban da ita ke bude bin maganganun sa da shi na aure ko wani aure da ibn taymiya kuma sai ya raya wannan sunnan duk yayin da ya littafa sa shi ba sai ya bude da wannan ita ita wannan khutba din daga baya shekul albani sai ya yi ya haɗa hadisan duka ya kira shi da kudratul haja wanda maza Allah yake buɗe wato manganinsa da ita ga shi nan shi al-muhaqqiqin Ali al-Halabi ya faɗa wannan magana ya cewa hadhihi al-qiba alaysa fi kulli usul wa hiya من خطبة الحاجة التي كان شيخ سامي يفتتح بها بعض خطبته بعض خطبه اتباعا للسنة wanzur qudrat al-hada lil muhaddith al-albani yace sai sai a duba a gani za a ga wato yanayin hanyoyin hadisan duka amma ba'd bayan haka faqad su ila shaykh al-islam to wannan masu rubutu suke rubutawa kusa ibn taymiya wani lokaci shi ya shifta yake shifta yake masu rubutu suna rubutawa shi ubangiji bai mishi ba wato baiwar rubutu haka ba yana rubutunsa da baiwar rubutun da ubangiji ya masa shi ne rubutu da sauri amma ya rubutu ziri ziri ziri ziri irin su azabi azabi Allah ya masa iya rubutu shi kuma da su almizi da ma shi a yi taymiya ba wai da irin kuma yana da sauran rubutu shi amma kuma rubutunsa ba ya fitowa fili kamar ina su an fahimta saboda haka wani lokaci ma saboda wani lokaci yayi wani rubutun sai ya dan cin baki a nan yayi can yayi can yayi can sai ya kira ɗalibansa ya ce zo da Allah na zo na yi rubutu amma da masa ne da rubuta a wurin ya haɗe min zo zo ka to shi ne duba ya zai iya ce aya nan kaza ka rubuta nan kaza ka rubuta nan kaza ka rubuta wani zai mamaki ya zai a haka ni da nima tsakaya da mahaifina haka na faruwa mahaifina sau dama wani lokaci yakan yi wasu rubuce-rubuce a gefe sai idan yaro sai ta shi ni yanzu ba zai iya buɗewa ba in ya bani insha Allah na ce zan buɗe masa dan na san wato yanayin salasa a rubutu na kuma san in gyara da in in gyaran na sama ne ya gyara a ƙasa to na zan iya haɗawa in ce wannan gyaran na sama ne ina iya wannan to dole da ya san mutum ya zai wato zai iya wani abu ne mai sauki ga wanda yake ake sakin na rubuce rubuce da karce karce to wannan abin da zamu faɗa din nan tambayan ne shi tambayan da aka yi wanda ka za ku ga kusan an yabe shi da wasu sunaye in tafiya shi ba zai wariya ba kansa ba kaga da yake shi a can a can al-kubra shi yake min ahmad ibn taymiya kaga abin da ya faɗa kenan amma dan da wato rubutu ne aka yi wasiƙa aka yi kuma masu rubutu suke yin wannan za ka ga suna yin wani yabo haka wanda yake shi mutum ba shi ne zai faɗi wannan a kansa ba da faƙar su ila shekul islam an tambaye shekul islam wannan lakabin sa ne da ake yi wasu na nan suna cewa ba ba dama a ce a ce musu shekul islam wanda ce shekul islam ya ridda ba a ce musulunci wai ga malamin sa kenan ba duk wannan hauka ne to in ka ce imamu in ka ce imamul islam kuma me ba bai da mutum shekul islam wato abin da kake magana shine malami daga cikin malamin musulunci imamun min ayyimatul islam abin da kake magana kenan shekul min shekul islam abin da kake magana kenan amma da yake faɗi akwai wani rubutu da wani basufi yayi ya nuna wai haramta a cikin ibn taymiyyah shaykhul islam shi kuma ya ce ya ce haramun ne a cikin ibn taymiyyah shi kuma a cikin kasa kuma ta'alifin sai aka ce ta'alifin shi wa shaykhul islam kuma to kaga kaga kaga abin ya zama ya zama wato abin nan wa alamul a'lam shi wato malamin malami wato wanda ya zama kamar alama ce ta malamai wanda shi a cikin malamai to shi ya fa zakka zakkan malamai nasirus sunna mai taimakon sunna wa qami'ul bid'a guduma mai bid'a baki da wato mai kokko bid'a Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya an tambaye shi an kauri gama gami da fadan Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku amal ibada wani ce bautan wa ma furuha me rasan bauta wa hal majmu'ud din dakhilun fiha am la shin baki da addini shi ne bautan ma baki duk addini a cure a mulmule in ka hada shi shi ne bauta ko kuwa a bauta daban addini daban wa ma haqiqatul ubudiyya ko me kace haqiqanin bauta ta kan bawa me abinda bawa ya yayi bauta da gaske wa hal hiya a'la al maqamat fi dunya wal akhirah shin bauta ita ce mafi maqamin da bawa zai kai a duniya da lahira an fauka ha shay'un min maqamat ko akwai akwai wani makami da idan ya kai za a cire mishi bauta a ce shi yanzu kai ba bawa bane kai yanzu shikenan ka wuce ka daina bautan Allah wal yubtab lana al qawl fi zalika a dan Allah dai a shimfida mana magana gami da wannan a ba mu a ba mu amsa da ba duk galibi fatawa zaka ji ana cewa da ibn taymiya da ba fatawoyi ne rubu galibi sai an tambaye shi ke fada fa ajaba rahimahullahu ta'ala sai malai ba da amsa za mu karanta kawai dan shadadan nan sai mu bar shi yace to bari ku ji yace al ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali al batinati wal zahira kai da gaji kai ka san wannan babu san zuciya a ciki yace ibada in aka ce ibada shi duk wani suna da ya taro duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi ba abin da kake so ka yarda da shi ba kai abin da Allah yake so ya yarda da shi min al aqwali na daga wato abin da kake faɗa a magance wal a'mali da abin da kake faɗa kake yi a aikace al batina abin da kake aikace ko dai a cikin zuciya wa zahira ko kuma a cikin sarari kaga anan ya hada maka hadda magana hadda aikin zuciya kenan al a'mal al batina shine a'mal al qulub ayyukan zuciya kamar san Allah tsoronsa takawa ana kaga aikin zuciya ne shine al-batina wa zahira al-zahira kuma shine kamar sallah ke fa salatu kaga idan kai sallah wa zakatu ka bada zakka wa zakatu wa siyamu da azumi wal hajj da kuma haji wa sidqul hadithi da kuma gaskiyan zance idan kai wa adawul amana da bada amana wa birrul walidain da kuma bin iyaye wa silatul arhami da sada zumunta zumunta wala fawo bil uhudi da kuma wato cika alƙawar alƙawara da kai wal amr bil ma'ruf da yin umarni da kyakkyawa wal nahyi anil munkar da kuma hayi daga mummuna wal jihadi lil kufari da kuma jihadi dan wajen wato jihadi makafarai wato ka yaƙe mummuna aqidar su wal munafiqin da kuma munafikai wal ihsan lil jahi da kuma kyautata ma makwabci wal yatim da kuma kyautata ma baraya wal miskin da kuma kyautata ma miskini wabin sabi da kuma kyautata ma dan tafarki wato matafiyi wal mamluki min adamiyina da kuma kyautata ma bayi daga cikin yan adam wal bahaimi da kuma wato wanda aka mallaka daga cikin bayi na yan adam da kuma wanda aka mallaka daga cikin wato dabbobi wal du'a da kuma addu'a wal zikri da kuma zikri da ake ma Allah wal qira'a da kuma karatu da ake yi wa amsal zalika da abin da ya kawa da haka min al ibada wanda duk da cikin bautan Allah duk bautan Allah ne wannan waka zalika hubbin lahi wa rasuli haka ma san Allah da manzansa sai mu tashi anan a bukarsa waka zalika hubbin lahi wa rasuli haka zalika san Allah da manzansa wa khashyatul lahi da kuma wato tsoron Allah tsoro na girmamawa wal inabatu ilayhi da kuma komawa zuwa ga Allah din wa ikhlasu dini lahu da kuma tsantsanta ma Allah addini wa sabr li hukmi da kuma yin hakuri da abinda ubangiji ya hukunta maka wa shukr li na'ami da kuma gode man imominsa wa riba bi qada'i da kuma yarda da hukuncin ubangiji wata wakula alaihi da kuma wato dangaren zuciya dogaran zuciya ga Allah ta'ala war raja'u li rahmatihi da kuma fatan rahamarsa wal khawf min azabi da kuma tsoron azabansa wa amsal zalika da abin da suka kama da haka hiya min al ibada lillahi wannan duk yana daga cikin bauta wa zalika na abin da zaka na faɗa maka haka annal ibada saboda ita bauta lillahi ga Allah ka bauta ma Allah shi daya hiya al ghayatul mahbuba lahu ita ce wato matuƙa manufa wanda ubangiji ya fi so wanda ubangiji yake santa wal maghdiya lahu ita ce kuma wanda ubangiji ya yarda da ita Allah ya khalaqa al khalqa laha wanda ya halci bayi saboda ita kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halci sammai da kasai ba sai dan bauta mu to sai mu tashi ana dan ba halci aljanna da mutane ba sai dan bauta mu eh ibn taymiya kenan sai aljanna ko za mu kai sai za ku sai kun gami da za mu tashi a kamun jana'iz na shekul albani a kamun jana'iz da za mu ga akwai kunce-kunce a ciki amma saboda lamarin jana'iza gaba ki da lamarinsa saboda yadda aka kawo biyu a ciki ya zama magana ce ta sunna da bida'a shi yasa muka sanya muka sanya shi a cikin ranaku da muke karanta aqidu da kuma mutaba'atus sunna da kuma ar-raqa'iq kalam tashi dai saboda kawai ku zo da wani bane na ga lokacin ya tafi kuma ga shi minti 40 kawai 50 muka yi yanzu anan ko me me ya usunna me ya usunna kafin nan wani ya liko mana ya usunna ya khamad al bid'ah na Sheikh Uthman ibn Fudi wannan ya alama an je hutu an yi wata da watanni da an manta a wato zan tashi albabu sadis babi na shida fi bayani tsariƙi sunnatin muhammadiyya fi bayanin ghusli zai bayani akan wato hanyar tabarkin sunna na maza Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen wanka wa bayani ma ahdathahu an-nas da kuma bayanin abinda mutane suka farar fiye a lamarin wanka min al-bid'i shaytaniyya na bid'o'i wanda shaytanu suka farar tariqu sunna fi babil ghusl ga hanyar sunna ta barkin sunna wajen yin wanka amma tariqu sunna al-muhammadiyya fi babil ghusl amma dai kaga wato ta barkin sunna wajen babin wanka fa huwa an yaktasila al-muqtasil min al-janabati shine mai yin wankan janaba yayi wanka kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktasilu minha kamar da mazala yake yin wanka din wannan shine sunna eh ba sunna wani ba a sunna yana mazala yake yi wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an aisha an aisha hadisi daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar mazala sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idan kasala min al-janaba mazala ya kasance idan zai wankan janaba bada'a bi ghasl yadayhi yakan fara da wanke hannayensa kafin ya sanya hannunsa a cikin abin da zai wanka din ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة sannan sai ya alula kamar yadda ke allansa na sallah sun mai dukkan asabi'ahu fil ma'i sai ya shigar da wato yatsunsa a cikin ruwa fa yukhallilu biha usul sha'rihi idan ya sa hannunsa a cikin ruwa ya dauko ya jika hannunsa sai ya bi tsatsefi wato a tushen tussan gashinsa da shi thumma yasubbu al-ma'a ala ra'sihi thalatha gharafatin bi yadayhi sannan daga baya bayan ya gama cuccusa hannunsa a cikin ruwa a cikin wato kansa sai daga baya sai ya wato kamfata ruwa a ga kansa kamfata uku sun mai fibul ma'a ala jildihi kulli daga nan kuma sai ya sanya ruwa baki daya a jikinsa baki daya a jikinsa shi kenan ya gama wanka ba karanta to wa fi sahih al-bukhari aiwan kuma ya zo a cikin sahih al-bukhari qalat tace qalat maimuna maimuna tace وضعت للنبي ماء لا سنيا مزال روى يتصل به زي وانكا da shi fa farga ala yadayhi sai ya karkata akan hannunsa shi wannan ruwa din farga salafu ma marratayn aw thalatha sai ya wanke hannunsa so biyu ko so uku thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi sannan kuma daga baya sai wato ya ya ƙara karkata da damansa ya ƙara karkata wannan wannan masakin ruwan akan hannun hagunsa ya ɗiba ruwa din farga sala ko sai karkata shi wannan masaki din ala shimali akan hannun damansa akan hannun hagunsa faka salama zakira sai wanke gabansa thumma thumma da naka ya dahu bil ardi sannan daga baya baya ya gama wanke gabansa sai ya wato diddirza hannunsa ga kasa saboda a lokacin ko san galibi suna yin wanka ne a cikin a cikin daki mu yanzu galibi mu yanzu wato mutum ba tashi da kakanninsa ba zai san da ake wannan ba za a ga wani lokaci tsaffin mutane jiki ya yi nauyi ba sa zuwa bayi a yi da za a ga galibi tun da dama ba wai plasta aka yi ma ba wai flo din ba wai siminti ba ne sai ga lokacin za a yi mushi wanka sai a cire abin nan to sai a yi mushi wanka wurin sai zai shige kasa to galibi dakunan mazalar mazo a lokacin a haka suke saboda haka in za a yi wanka kawai za a cire abin ne sai a yi wanka a wurin wannan duka suna yin abin su a haka ثم مضمض sai kuskura baki wasan shaka shaka ruwa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi sai wanke fuskarsa da hannunsa guda biyu thumma ghasala ra'sahu thalathan sai wanke kuma kansa sau uku thumma afraga ala jasadihi sannan kuma sai ya sanya ruwan ga jikinsa thumma tanaha min maqamihi sannan kuma tunda ya riga ya jika wurin sai ya dan gusa daga inda yake wanka din fa ghasala qadamai sai ya wanke kafansa saboda me saboda wataƙila in ya zo zai ce zai ƙara sawa zai wanke kafansa da sauransu sai zai ɓata kafansa sai ya dan gusa haka sallallahu alaihi wasallama sai mu tashi akan wa mutane sunnati su ga kusa da atayamun nuduba da to shafi nawa ne na wurin da ina za a fara kaje magani to wani to mu dawo farko to ina ne wajen a kama jala'i za shakul albani ma yajibu ala aqaribil mayyit ko to abin da ya wajaba akan wato makusantan mamaci wa yajibu ala aqaribil mayyit shine yablugu khabar wafati amrani akwai abubuwa guda biyu da suke wajibi ne ga makusantan mamaci lokacin da ya rasu al'awwal na farko shine as-sabr marba shine su yi haƙuri haƙuri da kuma yarda yarda na wajibi haƙuri na wajibi da yarda na wajibi shine wato ka yarda cewa wannan da hukuncin ubangiji ne abin da ubangiji ya ga dama shi zai zarto kuma kai haƙuri babu kar a ma ubangiji kun burburi ka ma ubangiji annana ubangiji dan ne zaka dauki ransa a ai haƙuri akwai kuma haƙuri na mustahabbi akwai alqadar mustahab ko al-rizal mustahab shine mutum ya zama ya daina kallon rashin da ya yi ya koma yana kallon hikimar aikin ubangiji ɗin sai ya zama yana son wannan abin da ubangiji ya yi na ɗaukan ɗan uwansa saboda in an kwatanta da abin da in ka kalla ta mahangan ubangiji ka san abin da ubangiji ya yi ne da hikima sai ya zama kalungungun baka damuwa damuwa da zai hana ran gaba hantsi daga baya ya zama kamar ma kai kake ba mutane haƙuri wannan shine alqadar musahab ai ba kowa zai iya wannan ba ba kowa in an masa rashi za ka ga wai ya daina kallon wannan rashin da ya yi ba ya koma yana kallon aikin ubangiji da hikimansa kawai wani ba kowa zai iya ba amma dai haƙuri kan yi haƙuri da hukuncin ubangiji wani dole sai ya yi ko yana so ko ba shi sai dai bai mumuna ba kuma liqawlihi ta'ala saboda fadan Allah ta'ala wala nablu wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarati wa bashshir as-sabirin lallai wallahi za mu jarabce ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawaya na arziki da kuma tawaya na rayuka da kuma tawaya na wato ƴaƴan abin da muke baku na marmari da abinci da kuke ci wa bashirus sabirin amma kai bishara ga masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun wanda wani abin afkawa ya afka musu qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma lalle gare shi zamu koma ulaika waɗannan masu irin wannan ɗabi'a alaihim salawatu min rabbihim gare su akwai wato salatai daga ubangijin su ubangiji ce zai mu salatai ba salati dai ba ba wa rahma kuma wato akwai rahama wa ulaika humul muhtadun wa annakum sunna shiriyu da inda kaga suka bi su wal hadith Anas bin Malik saboda kuma hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi inda qabri wa hiya tabki manzala ya zo ya gita wata mata a wajen wani kabari tana kuka fa qala laha sai yace mata ittaqi Allah ki tsoron Allah wasu biriki haƙuri mana fa qala tace ilaika anni tale ni dai magana ce mara daɗi haka fa innaka lam tusabbi musibati ja kai ba kai baka baka musibantu da masifa ta ba ka zo kana damuna qala wa lam ta'rifu sai shi Allah sai yake cewa amma ba ta gane shi bane fa saboda idan wani ya jiyar da ya jiyar da magana ga janabin banzan Allah bai san da maza Allah ake ba wannan babu kuya kansa an fahimta baya cikin abin da ake cewa mutum ya yi ya fita mutunci saboda shi misali wasu maganganu ake na ba'a ga manzon Allah an raki kai da ka zo sai suka zama sun yi saye ga sunan kai baka san da manzon Allah ake ba kai ma ka dauki wannan abin da ka maimaita sai daga zaka ce kamar ka san da ake kuwa da da manzon Allah ake ce inna la ba sani ba to wannan wannan ba shi ne ake cewa ya ko bai sani ba ya da laifi saboda wannan bai san ma cewa da shaksin maza Allah ake ba amma da ya san da maza Allah ake yi ya ce a bari mu dan yi dadi an ai a dai dara ne kawai an yi ne a wato a kyakata inda suke faɗa to wannan ko yayi in yayi sai maza Allah wannan to ko da ko da wasa ya kai an fahimta ko bai sani ba ko bai san cewa wannan girman laifin abin ba wannan za mu za mu huta wannan hadisin wajen za mu fahimci haka da cewa lam ta'rifu ba ta gane shi ba ai walam ta'rif shakhsahu ba wai bata san maza Allah ba ai bata san cewa shi shi da maza Allah ba a fahimta to wanda ya yi ma wani abu wanda ya saba da nabin maza Allah walakinahu lam ya'rif shakhsahu to wannan bai yi maza Allah kawai ba shi shi a wurin shi maza Allah kawai ba ba idan bace da wanda ya saba sunna maza Allah amma kuma shi bira a wajen sai na ganin ba sunna bace abun ba ga ai wannan kaga bai koyi ba ba ba abin da yi fa
faqila laha sai aka ce masa huwa rasulullah manzo Allah ne fa
za ka ga ai wani lokaci kamar kai ne ka ga wucewa ka ga wani yana yi wa manzo Allah mahaifinka ba'a sai ka ɗauki wannan ba'an kana faɗa kana yin dariya kai ba sai yayan ka ce to kai ba ka aika sai da mahaifinka ake da ka ga kai mahaifin da kamata ya zo ya ce zai dake ka saboda wai a ai ba ka san ba ka san da shi ake ba to wannan shine babin cewa wanda bai san yayi ma eh suul adai ma manzo Allah walakinahu lam ya'rif shakhsahu to wannan shi ba shi da ba hukunci bai hauka ba ولكنه إن فعل سوء إن أساء الأدب معه أو سهزأ به وهو يعرف أن المعني بال... به هو الرسول فهنا يا ولي في ذيك ذي واتو ذي هاو كانسا فأخذها فأخذها مثل الموت كو هو أكبر نبا إيه سيواتو تجد أنا أبي أبي أبي kamar ma mutuwa din fa atat baba rasul sai babu babu kofar manzon Allah falam tajidu bar same shi ba in falam tajidu inda hu bawabina bar samu wani mai tsaron kofa a wajensa ba fa qalat ya rasulullah inni lam a'rifuka tace ya manzon Allah ni ban gane ka ba fa qala rasulullah inna sabra inda awwal sadama yace to ai hakuri ana yin shi ne kullum lokacin da ubangiji ya girgiza ki sai ki hakuri kan albarka al'amari saboda haka wannan shine hakurin wajibi sai ya kamata ki hakuri a lokacin kake ta daki akhrajahu al-bukhari بخاري يرويته ومسلم ده مسلم والبيهقي ده هو امام البيهقي والسياق له والصبر على وفاة الاولاد تسمى تشأنة تشأنة لا دم حقولي wataƙila a yadda ba zan ya ganta ta yi ba ta yi haƙuri na wajibin ba tana kwakwazo to kaga ba ta da ladan wannan haƙurin wannan wannan wajibin wataƙila kuma ba zan ya gaya maka ne saboda amru irshadin ne ya ga alaman tana nema ta kai hanyar wannan rashin haƙuri din shi ne anan yake ba ta amur irshad zai iya ɗauka amma dai al-zahir ya zama abin da ke al-azhar shine ba ta yi haƙuri na wata ba to sai a shafa ko kitabu shifa sanda da mun samu kofi mai kyau duk za mu dawo za mu dawo farko mu mu ɗauki katon eh za mu dawo farko mu ɗauki katon baki da inda da Allah ya sa an sami an sami kwafi da mai can gaske alkazi iyab ya rasu ɗari biyar da arba'in da hudu bayan hijira an haife shi ɗari hudu da saba'in da shida ya rasu kani na shida ya haife shi kani na biyar tsakiyan kari na biyar ko kuma kusan gab da kari na shidan ba sannan kuma rayuwa wata kusa kari na shida yayi ya rasu ɗari biyar da arba'in da ɗari biyar da arba'in da hudu bayan hijira wanda littafi na ba shi ne zafin shi kaɗai ba yana da littafi da yayi al'ilma yana da tartibul madarik yana da littafai da yawa ya gwanance da wato sharhi ya gwanance kuma da wato wallafa-wallafansa manya kuma adibi ne san gaske yana da cikin malaman maghrib maghrib a wajen malamai mun kasha hashin shari'a shi ne wanda suke north africa da kuma spain da aure da suke kusa dama daga north africa tsallakawa za ka yi zuwa sabta in ka tsallaka zuwa har su gibraltar a wajen su spain nan saboda aka sa daga cikin malamai da suke wannan wato wannan bigire ne wannan dabi da ya yi a shifa wato waraka a bi tarihi hukukul mustafa wajen ya sanar shaida mutum me hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kai yayi wallafa wallafa irin wannan ba akwai wanda suka wallafa wallafa gami da wannan kuma dama dai akwai ire-iren wannan a cikin tafai na hadisi da sauransu to amma dai shi ya zo da wani usulubi usulubi mai ban kai kare da gaske ya yi tabwibi kuma ya rika kawo abubuwa na azanci wanda wato hankali zai fi tafiya zuwa gare shi akan ka je ka shiga tafan malamai wanda yake galibi sun yi musulmi na mutaqaddimuna to shi komai sai ya mishi babin sa ya ya kyautata kwarai da gaske wasu na cewa a babin sa babu kamar sa to amma dai magana ce ta malamai wannan shin a babin nasa babu kamar sa ko ko su da ilin nubuwa da su albayhaqi da su abu nu'aym mai shirya za su iya wato a ja'in da shi akwai wanda da suke ganin cewa babu sababu kamar sau na akwai akwai tattaunawa musamman saboda a cikin littafin nasa akwai wasu daga cikin hadisai da ya sa yanzu abi na cewa ya kawo hadisai sosai wanda ke na kirkiro su aka yi wanda ke nuna cewa tasarrufinsa tasarrufin na wanda ba shi da banki na malaman hadisi malaman hadisi ne ba to amma ka san ko malaman dabaka dabaka ne mataki mataki ne to yanda ya kawo yanda ya daga kawo hadisan kai daga ji zaka ga wannan wato shi ba shi bai zama naqid sosai a cikin a cikin ilimin hadisi ba wato bai zama wanda yake ne da ya da naqadi ba da zauki ya da dandano hadisi mara kyau ya aji abu ya aji za ga galibi malaman hadisi in suna rubuta littafi kamar da ibn hajar al-asqalani za ga wato akwai kirdadan hadisai tabbatattu ba wanda sai ba tabbatattu ba to ya je shi a cikin hadisi a cikin littafin nasa ya kawo al-hadithul wahiyat wataƙila abin da ya ɗauke shi saboda yana da wasu ra'ayuka da ya saba da ahli sunna a kai a gidan ash'ariyanci da kuma wasu daga cikin abubuwa da aka saba da shi akan sagha'irul dhunub ko kuma wasu abubuwa da Allah ta'ala ya zargi manzo Allah ya ce manzo Allah dan me kai kaza ya masa fada wannan fadan za a dauke shi akan zahirin sa ko ko a'a za a yi mishi tawili to shi yana ganin duk wannan ba za a ce duk tawili ne za a masa afa Allahu anka abasa wa tawalla duka wannan ya tawili a wajen sa shi ba za a ji shi matsala ya yi faɗa ba ba za a ce matsala ya kauce ya yi abin da Allah ta'ala baya so ba har Allah ta'ala ya mishi faɗa wanda wannan mu a wajen ahlus sunna duk wanda ya halatta ai ai in ka kalle ka kalle mai girman wanda wanda yake faɗa ba girman wanda ake faɗan ba wannan mu a wajen biya halatta to duk akwai abin da duk ya kawo banda sana abin da malamai suka masa gyara a cikin littafin shine wani lokaci sai ya ki kallon magana na magabata magabata bi ma'anar kalima irin su malik irin su imamu ahmad irin su imamu shafi irin su imamu qatada irin su az-zuhri irin irin irin waɗannan irin su sa'id ibn musayyib manyan tabi'ai sai je bige kuma ya ko magana mutu akhir kuma ai kaga ba haka ya kamata ba in an zo ana magana kan wasu ayoyi kan tafsiri kan kaza sai ka je ka fara ka ko magana magabata ta kula daga baya ba alifi kai cin baki da magana yan baya amma sai je kawai ka ko magana ta samar kandi sawaye waye waye da sauransu da dama can an san su wasu mutane ne wanda suke akwai wasu abubuwa da muka saba da su a aqida saboda haka shi na nan da an dawo baya akwai wani dawo da zamu shi cin baki shi ma za mu shi takun baya insha Allah to da bari mu kanta muqaddimar sa ko mu kanta kadan dai mu bar shi qala al-faqih al-imam al-hafiz babban malami na fiqh al-imam malami al-hafiz al-hafiz a ilmin hadisi shine wanda yake ya haddace hadisi kusan abin da bai sani ba ba su da yawa da wuya ma ka ce kusan za ka iya cewa maji hadisin da kaji an kada a gabansa biyar ce shi bai san hadisin ba to ka ce ba ba hadisi ba ne wannan kusan shi ne alhafiz a wajen su su malaman hadisi da ina ba daidai bane kawai ka zo ka ga mutum kawai ka ce alhafiz dan kawai kaga yana da damuwa da ilimin hadisi a su su ko ko muhaddis ba ba ga mutum muhaddis sai in ya sha masa kudin sosai sai ya zama yana kusa da alhafiz a dai yake da wannan yan damu lahu inaya bil hadisi ko wani abu makamancin haka أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحسبي لا تقول اليحسبي لا تقول اليحسبي لا تقول اليحسبي تثبيت الشكل لا كي ذكر لا كي لا كي صاد كما وصل سما كما ضم كما وصل سريكة ده أنا فلاح اليحسبي رحمة الله عليه أنا فلا يجد أنسى الحمد لله ذكر يبود كلا يسنت بتك الله المنفرد باسمه الأسمى wanda ya kaɗaita da sunansa maɗaukaki duk sunayen ubangiji sun keɓanta da shi ne ko da ka ga ubangiji an ce mishi al'alimu aka ce ma wani shi ma alimu to wannan baya nuna ya tare da ubangiji a wannan suna da a ubangiji ya ya keɓanta da shi shi na shi ya keɓanta da shi shi kuma na bawa wannan wannan gajiyayyen abu ne gajiyayyen ilimi yake da shi saboda haka sifatul lahi ta'ala asma'ul lahi ta'ala wa sifatuhu khassa billahi ta'ala in udda ta'ala lahi faqad ikhtassat bihi in aka ci aka danganta wa ubangiji to shi kadai yake yake bace da wannan sunan babu wanda zai zai zama yana tarayya da shi a wannan suna din zaka ga an ce ma mazala ar-ra'ufu aiko an ce ma Allah ta'ala ar-ra'ufu shi ma to amma sifatar ra'afa ta Allah ta'ala khassa billahi ta'ala kuma an fahimta ba ko ta nesa ko ta kusa wato mazala bai tarayya da shi a ma'anar wannan sunan ba saboda wannan ma'anar suna tana alaka da uluhiyya da rububiyya ubangiji ne sai dai wani bangare na ma'ana to wannan kuma wani bangare na ma'ana na tausasawa to wannan kuma al-muqtas bil izz bil izz al-ahma shi ubangiji shi wanda yake banta da wato buwaya buwaya wato shingaggen buwaya wanda yake buwayarsa a ya gewaye komi kuma wannan buwayar nasa ba wanda ya isa ya fita daga buwayansa ubangiji ya buwaye shi al'ahma shine wanda yake yana tahta himati izzihi alladhi laysa dunahu bismillah alladhi laysa dunahu muntaha wanda wato babu wanda wato yake kowa bayan ubangiji babu wata matuka da zaka cike kowa bayan ubangiji duk inda ka je to zaka je kai farfaka kai kawo ne a cikin wato farfajiyar mulkin ubangiji fi laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma babu wani abu kuma bayan ubangiji wanda wani wanda wani wani bawa zai ce yana neman yana neman yana nufatan sa yana wato nufatan sa wato idan kana in ka zo kana fata to wanda zaka je kana fatan ubangiji ubangiji shi zaka yi fatan sa in dai ka da hankali wanda zaka yi fatan ya tsare ka daga wani abu to shine dai marma marma ka shine ubangijinka shine wanda zaka yi mishi raja'i shine zaka mishi rahaba shine zaka mishi rahaba to laisa wara'ahu marma kuma bayan ubangiji babu wani wanda ake bidansa ake nufatansa sai shi shi daya sai kuma inda ubangiji ce ka iya ka nufata din to wannan kuma al-zahiru al-zahiri ubangiji a bayyane yake la takhayyilan wala wahaman ubangiji ba wai wahami ba wai tsammani ake yi samuwansa ba samuwansa bayyanan ya ce bayyanan ne ne samuwansa ba kuma wahami ake ba ba wai wato wani wahami shine wanda yake ma ba ba wani bai da hakika ne to samuwar ubangiji samuwa ce wacce take a bayyane ba wai tsammani ake ba anan ya fi haka yakan da ya fasar al-zahir amma shi a cikin hadisi al-zahir ma'anahu al-aliyu a cikin al-zahir wannan ma'anahu al-aliyu a wancan hadisi amma anan al-zahir yana magana ubangiji alamomin samuwarsa a bayyane suke yana cewa wa ba aka fihim rasulan min anfusihim ya aiko musu manzon Allah wani manzo daga kawunan su bai aiko musu aljini bai aiko musu mala'ika ba urban wa udman wato ya aiko musu daga cikin jinsin larabawan su da wanda ba larabawan su ba wa azkahum mahilan maza Allah shi ya fi tsarki tsarki na bangaren asali wa manman kuma shi ya fi tsarki ta fuskan wato martaba da daukaka nan mahilan ai aslan shine suke cewa nan tsarki ta fuskan mutunci ne ko tsarki ta fuskan imani magana mafi inganci maganar malamai a shi ne wato tsarki ta fuskan mutunci ba tsarki ta fuskan imani ba manzon Allah duk a cikin danginsa tsatsansa ba a same wani wato a ciki a samu wani kamar shege ba duk ta fuskan aure aka haifi kakanninsa to wannan shi ta fuskan mutunci kuma su suna da ginannin mutunci a idan mutane iyayensa da kakanninsa duka amma cewa kuwa a wannan yana magana tsarki na imani wannan magana ce wata take ya sa a Qur'ani ya kuma sa a duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda aka ce iyayen manzo Allah da kakanninsa duka kowanne su ne mumini ne ubangiji bai ga dama ya manzo Allah wannan tagomashin ba amma ya ga dama ya zabi wasu daga cikin annabawansa wanda ce kakanninsa duka babu mushrikai kamar su annabi Yusuf annabi Yusuf ubangiji ya bashi wannan baiwa ya bashi babansa Yaqub ya bashi kakansa wane da sunansa ishaq ya ba shi kakansa ibrahim in ka wasu ibrahim kuma shi ma waye ba musulmi bane azar ne ba musulmi ne ba ba ka ba dole bane ubangiji bai sanya sharadi na aiko annabawa sai ya sai su zama duk kakannin su duka duka wato mulai ne ba bai sanya wannan ba hadisai da yawa so sun yi bayani kan wannan zai za mu zo kuma kantawa a gaba insha Allah ta'ala wa man man daukaka eh tabbas ga qurayshawa ba daukaka ne ubangiji ya zabe su ya zabe qurayshawa a cikin mutane wa arzahahum aqlan wa hilman kuma shi yafi su rinjaye ta fuskar hankali da kuma wato hikima hilman anan tunda aka hada shi da aqlan wato shine wanda yake abubuwa sanni sanni sau tsabar hankalinsa da hikimarsa da ubangiji ya bashi shi ne alhilmu shine wanda yake da wato galibi hankali da zai gadan masa da kintsuwa da zai gadan masa da arshudu innaka anta alhalimur rashid ko to shi abin da ke ga alhilmun da zai gada maka da abu shi shi ake magana ana yawa wa awfarahum ilman wa fahaman kuma shine ya fi su yalwa ta fuskan ilimi da fahimta wa aqwahum yaqinan kuma shi ne ya fi su wato ƙarfi ta fuskar yaƙini da imani wa azman kuma shi fi su ƙarfin azima wa ashaddahum bihim ra'afatan wa ruhman kuma mazala shi ya fi su tsanani ta fuskan tausaya musu mazala ya fi mu jin tausayin kanmu ya fi yanda muke jin tausayin kanmu to shi mazala ya fi mu wannan ma shi ne ra'afan tausasawa wa ruhman da kuma wato jin kai ta sai mu tashi zakkahu ruhan wa jisman ko kamar saboda lokacin ko mu karza zakkahu ruhan wa jisman ubangiji ya tsarkake shi tun daga ransa ransa wato rai ce wata ubangiji ya tsarkake ta kuma jikinsa ma jikin ubangiji ya tsarkake masa jikinsa mazala ba a taba sani ba a taba samu ya ji ya bauta ya bauta ma gumaka ba ubangiji ya kyauyaye masa hankalinsa ya kiyaye masa zuciyarsa ya kuma kiyaye masa jikinsa wa hasha wa aiban wa wasman ko ubangiji ya kiyaye shi ya kange shi daga dukkan wani aibi da kuma wani abin da za a wato tsire abin da za a tokare mishi mutuncinsa da shi abin da za a zama an wato aibata masa magana Allah ta'ala ya kiyaye alwasu da al'aibu kusan ma'anar su daya alwasu shi na ma yujibu fa'al wal aib abin da zai gadan maka da wato wato aibi wa atahu hikmatan wa hukman ubangiji kuma ya bashi hikima da da hukunci ubangiji ya bashi hikima wa hikima na shine ilimi ya bashi ilimi ilimi na azanci ya bashi kuma hukuman ya bashi kuma wato shi kansa shari'an da ya bashi ya bashi shari'a wa fataha bihi a'yunan umyan ubangiji kuma ta hanyar aiko shi ya bude wasu idanu wanda suke da ta amakance suke ba su da imani wa quluban gulfan ya kuma bude wasu zukata wanda suke da tan a rufe suke da murfi ba su da babu imani wa adanan sunan kuma ya bude wasu wannan me yake da suna kunnuwa wanda suke wato ba sa ji sun wato kuramce daga jin gaskiya fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi maghnami sa'adati qisma man ja'ala Allahu lahu wanda ubangiji ya sanya masa fi maghnami sa'adati qisma wanda ya sanya mishi wato rabo a wato wani yanki na rabo a wato samun farin ciki da zai yi a lahira sai imani da shi shi amana bihi wa azzarahu kuma ya girmama shi wa nasara kuma ya taimake shi wannan man shi ne fa'idan yawwa wa kadzaba bihi wa sadafa an ayatihi man kataba Allahu alaihi shafa hatman duk wanda kuma ubangiji tabbas ya rubuta mishi ya rubuta cewa shi shaqi ne dan wuta ne kadzaba an sai kaita shi wa sadafa an ayati kuma ya bijire ma ayoyin da Allah ta'ala ya sauka masa wa man kana fi hadi a'ma da maka ubangiji ya faɗa cewa duk wanda ya zama anan ya zama wato makaho ne fa huwa fil akhirati a'ma to ya je lahira ma zai zama wato makaho ne saboda haka duk wanda ya zama kawo a duniya ya ki imani da manzo Allah iya ji lahiran ma zai zama kawo ne a can ba sallallahu alaihi wa sallam salatan ubangiji ya mishi salati wata salati ta sumu wa tun ma wata za ta dinga daukaka za ta dinga yin albarka a karan kanta wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman taslima da kuma wato ya salati ga mutanen gidansa da sahabbansa kuma ya kubutar da shi daga dukkan wani abin ki kubutarwa mai da aminci sai mu tashi amma ba'du الشمائل المحمدية انتو انتو انتو لا تكون عمد هذا الشيء تسيني يا قاوة تبدا لوكتي يا يا ولا الشمائل المحمدية هما دي ولا abin da na haɗe shi da ashafa za ku ga bambanci mukan bambanci na su yadda magabata su sun zaɓi su kawo hadisai da suka tabbata ko kuma abin da ya shahara ana faɗi ko da dai bai tabbata ba saboda su gaya maka zan kasan su su galibi suna kawo labarai ne su sun gina gina manzo Allah ne akan abin da suka samu na ingantattun labarai ba su gina shi akan wata wasu ra'ayika haka ba wanda kuma wannan ya bambanta gaskiya da su shi a shi alqabiyya akwai abinda kawai ya wasu abubuwa ne wasu malamai suka kawo maka su ka'idoji kuma za mu yi da matsala yana yin yana yin wani laifin da Allah ta'ala zai ce masa da me kai kaza ba ba wai ne matsala baya mutuwa da laifi Allah ta'ala ne mashi fada amma a Qur'ani cike yake da akwai inda aka masa fada wa masa wata walla an ja'a al-a'ma afa Allahu anka da irin wannan ayoyi da sauransu da sauransu su wannan duk su da kuma magana cewa iyayen matsala ya kaza ya kaza ya kaza irin wannan to kaga mu a wajen mu muna tabbatar da abin da labarai suna tabbatar ne ko da ba masu ko kai baka so to dole ka imani tunda lamari ne na gandawan ubangiji yanzu ba gandawan kanka ba kai so ba samu bane abin da ubangiji yake so shi shi yake samuwa yawwa saboda haka nan a shama'il muhammadi za ku ga kusan imamu tirmidhi abu isa tirmidhi isa muhammad ibn saura a tirmidhi babban malami ne dalibin imamu bukhari ya rasu 279 279 ya rasu mai littafin aljami to wannan littafi nasa ya da littafin al'ilal littafin aljami jami'in tirmidhi sannan kuma ga littafi wannan da da za mu karanta na shama'il wanda yake ya kira shi a shama'il muhammadiyya ɗabi'u da matsala yake da shi wasu abubuwa da ubangiji ya halci matsala da shi tun daga kan ɗabi'a tun daga siffansa da kan wato halinsa da kan ya yake kaza ya yake kaza da abubuwansa da yawa da ke alaƙa da matsala to duk za mu ji shi a nan a cikin wannan littafi shi ma insha Allah ta'ala imamu tirmidhi yana daga cikin manyan malamai min hufazul duniya a lokacin min hufazul duniya a lokacin su gaba za je gaba saboda tarihin sabu ne wanda yake sai a je a samu a littattafai قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي sai ku riga rike sunayen kuma ku rike lokacin da suka rasu wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske 179 ya rasu babu ma ja'a fi khalqi rasulillah babi zai magana akan wato halitta mazala ya take qala haddathana abu raja haka zaka fada kace qala inda kai ba kai ne biltahu ba kai ne biltahu zaka ce haddathana zaka ce qala ai qala at-tirmidhi kenan حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة ولد في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء إمام الترمذي يكتوى حدثنا أبو رجاء abu za ya ba mu hadisi sunansa Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil Abu Raja al-Baqlani wannan babban malami ne babban malami daga cikin malamai na wato ashabu ashabu sitta kusan san masa riwaya ko balma ya daga cikin malamai wanda suke mu'ammar na ubangiji ya musu tsawon shekaru ya musu ya musu tsawon shekaru imamu ahmad malamin su ne su kansu wannan ba ma imamu kaga imamu ahmad su imamu ahmad kuma imam su imamu ahmad sai katu wajen sa sannan kuma tabakan ɗaliban su su imamu bukhari sai katu wajen sa sannan kuma tabakan su ɗaliban su imamu bukhari sai imamu tirmidhi sun yi katu wajen sa kusan shiga ɗari yayi kusan shiga ɗari ɗari da arba'in da tara aka haife shi ya rasu ɗari biyu da arba'in tsakaninsa da su imamu ahmad bai wuce shekara shida ba bai wuce shekara ɗaya ba ɗari da arba'in da ɗaya kaga mu'ammar ne wannan aikin su zakinsa mu'ammaruna ya yi ruwaya daga manyan malamai saboda haka za ka galibi in kana cika cikin littafan in kana cika cikin littafan littafan malamai wannan ashabul kutub na za ka ga suna cewa hadathana Abu Raza Qutayba ibn Sa'id so saboda ne saboda ya da ulu sanad ulu sanad yana da ruwaya daga su Malik kai tsaye ya da malaman su galibi ba sa ruwaya da su Imam Malik kai tsaye su Imam Muhammad to amma shi gashi an samu ya ruwaya da su Imam Malik su Alif bin Sa'ad da sauransu da sauransu eh saboda haka ya zama idan suka yi ruwaya ta bangaren sa za su samu uluwu sanad in kuma suka yi ruwa ta hanyar ta iso imamu ahmad za su ƙara ƙara za su samu ƙara mutum ɗaya to kuma kaga shi sa ke zaɓen wannan kuma قال حدثنا ابو وزا وانا حافظ babban malami ne kuma amintacce abu wazza kusaima ibn sa'id al-baghlani ake kira sa al-baghlani al-balqi baghlan kusan ta garin balka khurasani ne an malik daga malik ibn anas مالك ابن انس الامام الامام الحجه مالك ابن انس الاصبحي قال ويتو هذا ربيعه ربيعه ابن ابي عبد الرحمن الرعي ربيعه ابن ابي عبد الرحمن الرعي المدني قال بس من جمع لمين امام مالك malamin madina yana cikin manyan malamin madina babban malami ne ko amintacce imamun ne shi ma ana kira ana ce mishi ar-ra'ayi ra'ayi ana saboda asali ana aibata masa ne dan malamin madina su a lokacin su saba suna kawo suna yin kawo wato su kiyaso sunnan ba ba kamar su Abu Hanifa ba Abu Hanifa galibi su tunda ba su da hadisai da yawa saboda haka suna gina ra'ayoyinsu akan wasu hadisai da suka sani to su galibi malaman Madina a lokacin su duk aure su ba ga maka za su ga maka ne akan sunna to shi sai zama Abu Abdurrahman wato Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Ra'i Ra'i suna aibata ma wato malamansa har ɗalibansa ba sunan ibn Sa'ad Malik suna aibata ma Rabi'a akan yawan dogaro da yake da ra'ayi da kiyasi ba wai ra'ayi kawai an dan ra'ayi ba irin yanzu ya kawo wani abu ba da fatawa kawai da ijtihadin sa to su wannan aiki ne a farkon al'amari a Madina ba amma ba malami da amtacce kuma yana daga cikin wanda yi ma Malik tarbiyya shine Malik da sanda ba sanda wato zai je neman ilimi ba ta sa masa kaya ta sa masa hula ta sa masa kaza ta ce to je ka wajen rabi'a ka koyi ladabin sa kafin ka koyi ilimin sa mutum ne mai ladabin gaske ya da cikin manyan malamai na mali da mali ya amfana da su da shi da irin su ibnu hurmus an anas bin malik ya ruwaya daga anas bin malik sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'ahu yaqulu ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kana rasulullahi annahu sami'ahu yaqulu ya ji anas yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa bi tawil al-ba'id manzo Allah ba ba wai wato shamballe ba shamballe shine wanda ke tsawo tsawon da ya yi tsawo sosai shi da tawil al-ba'id wanda ke tsawon nashi yayi nisa tsakanin shi da sauran mutane shi da tawil al-ba'id wala bil qasiri ba kuma wato wato wada ne ba dan da kurkushi ne shi alkasir shi wanda ke dan da zurkushi haka wanda yake dan wada haka ba wai wada ba wanda yake dan gajeri haka guntu ba haka yake ba manzo Allah wala bil abyad al ahm am haqi magana ba fari ne fari farau wanda in ka gashi duk zai zaka ga ya cika duk ya maka wani iri ba irin farin kankaran nan na turawa kudan akwai wanda ke bangaren kankaran turawa ga farin su ne wani lokaci saboda tsabar ma farin ya musu yawa har ya neman sa musu muni sun tattare sai sun ɗauko wani ɗan wani ɗan abu sun sa musu a kumatun su matan su saboda su rage makansu makansu duhu wani saboda a iya ganin su to ba magana ba irin wani hasin yake da shi ba wala bil adai magana kuma ba wai ba shi launin sa ba launi ne wacce take ta zama wato jan kasan da har ta zama wato mai ruwan gora ba a jan kasa idan ta turu da yawa za ka zama ta yi wani duhu wanda wannan shi ne launin larabawa wannan akwai miskinin darimi wannan babban mawaki na na zamanin bani umayya ai na ce ana miskini da man ya'rifu ni wa launi sumru launul arabi yace ni ni ne miskini ga wanda bai sani ba launi ya kuma shi launi na wato as-sumr al-asmar shi launin larabawa galibi shi yafi yawa wanda za ka ga shi launi ne wato launi ne wanda za ka gan shi wato na kamar kala na jan kasa amma jan kasa ta turu da yawa to irin wannan shine wanda in ya sha rana ko ya fara tsuba za ga da wurin ya yi baki kuwa a al'adam shi ne maka wanda yake tsawon dorawa kamar brown yero brown ba rawaya rawaya ba to shine launin larabawa ai wannan za ga shi wani yalo za ga da mutanen india da mutanen da larabawa da mutanen china za ka gansu hasken su ai haske ne wani rawaye rawaye yana yana haka in suka shahara na sai ga wani lokaci in ya tattari yauni yayi baki to wannan shine galibin launin larabawa asali to a cikin su kuma wanda yake shi kuma ubangiji ya sanya shi mai haske ne sai su kira shi hamara in mace ce in kuma namiji ne suke al'ahmar wanda kuma shi kuma ya zama ya yi haske haske fawu sosai ya zama ya fi karkata bangaren turawa ko bangaren mutanen turkawa ko bangaren mutanen rasha ko bangaren mutanen mutanen iran haske su kawo ne zai sai a kira shi da wannan shi ko abiyab ne ko ahmad ne sosan gaske an fahimta to shi maza Allah shi ake ce baka ba shi ya kasa ba irin haske in kawun nan ba ma ko ba kuma duhun sa ba duhu ne wanda zaka ce wannan shi a cikin turawan ma shi ne dan duhu ne ba kamar a cikin turawa za ga wanda suke da yan duhu ana ga hasken su ba hasken baturen ingila ba daidai da hasken baturen spain ba zaɓa da na mabanci shi za ga yan duhu kuma wani tsaye ya wata kyau amma wata ya ga yan duhu haka amma haske ne kawo da ɗan abin da wanda ke da haske ya ga shi haske ya fi kama da haske irin na mutanen su yahudawa su ma gaba daban daban sai kamar da larabawa suke daban daban yahudawa akwai wanda saboda a wata yadda suka yi sun fuka suka fi zan larabawa kuma za ka sami tsinkan larabawa ne akwai kula ka baka rasa bangaren turawa ko turkawa ko mutanen iran za ka fara yin kasu kuma to shi annabi isa shi hasken shi haske ne irin na wa'ancan masu hasken haukun nan amma ba haske wanda zai baka tsoro ba shi ba shi kuma annabi adam annabi annabi shi kuma annabi adam shi kuma hasken shi da ubangiji ya masa haske na adam shi da al'asmar launi shi ne mai ruwan tsoron wanda in yanzu ga larabawa yanzu da kuma wasu daga cikin turawa da suka yi aurata da larabawa an fahimta su kuma shi kuma annabi musa shi ma haske sa kuma haske ne inda annabi adamu shi ya dan duhu bai kai bai kai wannan amma ba baki bane kamar da shi dan bani shi cewa annabi adam baki ne ba baki bane ko ko kada ba baki ne ba misali ya kwanta shi da wato mutanen shanu a shanu abu ba ba ba ba ne ba sai da duhu in ka kwanta da ba ta haske yawwa to wannan shi misali kun fahimci hasken sa shi a cikin larabawa ne ya ce shi wannan haske ne shi fari ne a cikin larabawa shi amma kuma hasken sa bai kai irin fau irin wa'ancan mutanen musu inda zai sa ka je da kallon kai kasa kallon sa sannan kuma me kuma yayi duhu da zaka ce to shi wannan ai gashi wannan mai haska ka a ba wanda zai haska mulala ya zo shi mulala zaka shi shi shi wato da gindi shi ya zauna wala bil jadi mazala shi haske wato gashin sa ba gashi wanda ke da ju'uda ba kasar kasar ju'uda a galibi wasu na cewa kuda-kuda alkamar shi na kuda-kuda alja'ad masu gashi ai su masu faran fata gashi su iri biyu ne akwai za ka gashi su mai gazar-gazar ne in ka zo za ka yi kitso in ka gama kitson sai ka ci hannunka na zafi saboda gazar-gazar da gashi yake da shi da kuma wato dan tauri da ke da shi da laushi an fahimta gashin annabi musa haka yi shi kuma gashin annabi isa gashi ne wanda yake a a a za ka gan shi ma wani lokaci duk iya kituwa launin sa ya yawa duk iya kituwa layalaya ne layalaya shi kuma da Allah sai Allah ya za a mishi tsakiya ba shi bai zama wanda ke gasa kasar ba shi bai zama in layalaya ba amma shi ma wani lokaci akan bukaci sai an sa wani wani sinadari saboda gashin ya kafe ya tsaya gashin nasa yana ɗan haka haka yana ɗan haka saboda haka shi gashin matsala ya fi karkata mai wato shi liyuna din laushi-laushin amma kuma bai zama ja'adin ba amma kuma bai kai irin gashi annabi isa ba an fahimta yawwa alqabab kuma ba wanda yake kuda-kuda ba irin gashin mu ba kuda-kuda ba wala bi samti gashi ta bayyo irin lalayen nan bane laushin da din yayi da yawa wanda in ka sa wani lokaci ko hula ka sa ma ko wani abu kana zai sai daga zamewa irin gashi annabi isa sai kenan بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة وبنجي يا أيكو شينا شكرا أربعين فأكا بمكة عشر سنين شكرا مكة شكرا kwatan kwashe shekara goma wani takaribi yayi da abu da kai da wuce shekara goma sha ne zaka iya cewa shekara goma yayi an fahimta wa bil madina ashir sun kuma a madina ko shekara goma wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana mazalla ya ya wato Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa a wato kan shekara 60 da ya kai wato 60 da wani abu yake magana wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ratan bayda mazala a cikin gemun sa ko kuma a kansa ba za ka kirga farin gemu furfura da ya kai 20 ba ba ba shi da furfura ba shi da furfura ba shi da furfura haka wannan baiwa ce kuma kakanmu ba da lafiya shi daga baya ta san furfuran gado gashinsa ba shi gashi in na kusan larabawan ne to kusan layalaya ne haka sosai to wani lokaci shi yana da furfura a gemunsa amma shi ba shi ba bai furfura a kansa ba to yakan ce ma ya yi mu mata wance zo zo ki gani furfuran kai da za ki kirgawa ba gani ba ba furfura shi ubangiji bai yi shi furfura haka ba amma kaga ƴaƴansa kuma duk sun yi furfuran kuma ya sa da furfura shi ma irin taymiya za a ga ba shi da wannan furfura sosai ba shi da furfura ana cewa ba da ƙara samun furfura ba sai lokacin aka hana shi aka hana shi aka hana shi da littafai da wai damuwa damuwa so sallan to wannan sai da cikin sabon kenan mun zo insha Allah sai mu wanta wannan kun ga dai hadisi ya tabbata kun ga hadisi ya tabbata abu mutai ba bin kuma ba ma kawai mutsalakin wato mu'asara bane wannan akwai al-luqi wal mukhalafa kowane kowane dalibi ya cuɗanyi malaminsa ya san shi har sani Utaiba ya cuɗanyi Malik Malik ya cuɗanyi Rabi'a tun yana yaro ba Rabi'a ya cuɗanyi Anas bin Malik to da kasa isnadi ya zama isnadi sahihi a abin makaranta a cikin nukumatul fiqh insha Allah sai mu tsaya nan wannan hadisi ne wanda yake akwai akwai magana kansa amma ko da ya tabbata ai shi ba shi maka yi ba wai shi maka yi ba shi da safaran ba kuma da gaske a ta fuskan ma'ana wannan ai zai iya zama haka cewa abinda ya kawo safaran ma shine wato wannan wahalhalu na alƙalar cewa wa jahiru bi jihadan jihadi ya tayi a lokacin jihadi yayi saboda haka dan wato kai kawo da kuma wahalhalu da ya rika yi na wato kai wannan da'awa ya sanya ya yi fura wannan ba laifi bane wannan ma shi ne al'abhar shi ne abin da yake al'abhar in ya zama har ta wa'ayin ana masa za a gani inda wato ya tafassalu arakan yake samun wato zufa da sauransu kaga wannan abu ne wanda za in an ce saboda wannan yayi babu babu amaki eh to amma kaga su suna suna wani waje ne wanda suke zaga sudan suna suna waje don kusa da su da suna akwai abin da halatta su nil da zayar sauransu motariya ma haka sai da su motariya sun zama akwai wato yanayin geographic factors sun zagaye su ana ce maka ma aka ce maka saboda haka bayan sanya mutane ba sa shiga kasuwa sosai ya zama kaman ya zama kaman tsibirin makka da madina kuma makka da madina duk masu mulkin mallaka garuruwan wani wajen sun ki zuwa saboda na farko dai in ka je za ka samu makka da madina alfarman addini ya sa wani ne zama da albarka amma in ka je ba shi da abubuwa za ka ce wurin aka je wurin ka tsaya in ka je ma kai ba wahala ya ishe ka su ma wahala suke wata sai daga wajen saboda haka to kaga mulkin mallaka su ma kwaɗayyu ne sun je ne dan su kwace mutane arziki ba za su je su ba za su je ba sai Allah ya kare wannan wajen saboda haka saboda haka wani hali ga Allah baiwa ne ku sai ku ga Allah ya hana ku wani abu ku ga arziki a can kaza kaza kaza ku ku san me ubangiji ya muku ba da sun shiga wannan waje da hanyar siyasan duniya akan akan akan Ka'aba yana gudana da mun shiga uku haka ya gari ma ina ina za mu tashi a wata lokala shi ne karshe ko na ibn hibban al-busti
muna babi na zikirin hasi ala lazumin ilmi wa mudawa wata ala falabi ko? ibn hibban al-busti ya kawo mana baiti na na Abdullahi ibn Mubarak wanda yake aibata ma Ibrahim a Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayya Ismail ibn Ibrahim ibn Nafsan ibn Ulayya al-Basri ibn Ulayya yana daga cikin manyan malamai na wani al'umma manyan malaman hadisi a to wasu wasu dalilai yasa suka kai kun san a lokacin nan saboda yanayin zaluncin mahukunta da sauransu da kuma ma dai sun ga sun ga cewa a lokacin duk wani shugaba wanda ba ba a da yaƙini ko rinjaye cewa musulunci zai tsantsa da su malaman addini a lokacin suka dinga dan kaurace masa adam eh a to inda ne alama ce na ai dai kisa ake ba na ba ne ibn ulayn ne ba ina dai dawo da mu ne saboda mu fahimci ina aka rubuta to sai ya kasance wasu daga cikin malamai su ba sa karban irin wani alƙalanci da waye wasu su dirgima da su aka yi wasu dirgima da su aka yi wasu zai ga sun je sun koma wurin wani ma sun buya har su mutu a haka su su bayanin sauri haka suka dinga dauki ba zafi da da mahukumta akan sai kayi alƙalanci sai kayi wani lokaci kuma ilimin alƙalanci baya barin ilimi sai ya sa ilimin naka ya sun hukuce kamar sharik sharik ibn abi abdullahi al-qadi ya daga cikin manyan tsariku na su a sauri da su abu halifa din da su hasan ibn salih ibn hayy amma cikin da ya shiga harkar alƙalanci sai su kurkuce yasa kamar ibn arabi ne in ba manta ba ke ba da labarin cewa lokacin da aka ce ya tafi alƙalanci alƙabi ne a wace da ake kenan ilimin ka kun yi adaba adaba da shi to saboda amar himma sai zama in an gama alƙalanci ya koma gida to ba magana bacci ba kai na ga makin sanan na wallahi ba maganan bacci kawai zai sauke da fasa baki da a ci gaba da kasuwa haka kuma a haka ya ci gaba ya yi sharhi da yawa yi wa abubuwa da yawa so a sun tarjima da malamai akan da da mahukunta akan karɓar alƙalanci wani su a haka suka mutu abdullahi bin wahab wajen su ahmad bin salih suka ya tafi ya dinga kuya a haka so to wasu sun karba ba yanda suka iya kuma ba zai yi a ce waje ne ba zai a ce za a baro jin haka ba wasu kuma alaƙar su da wasu mahukunta din ya kawo alkhairi kamar su az-zuhri muhammad ibn shahab az-zuhri alaƙar sa da mahukunta shi ya jawo ya zama albarkan ya zama hatta rufe sunna ba fiya rubuta suna alaƙa shi da mahukunta ne shi ya kawo ka kuma sun yaje suna ba shi kuɗaɗe da yawa in ya zo sai ya zama duk yana yi ma ɗaliban ilimi wato hidima wanda haka duk suka zo a sham da makka da madina din suka haɗu kawai za a ga duk yana ba da hadisan kuma ya baka ba gozuri ka tafi koma gida abinka to kaga ayal ma alkhairi alkhairi wannan Amir ibn Sharahil Sha'bi shi ma ya huda da mahukunta kuma ya kawo alkhairi wanda haka ba laifi ba da an huda da mahukunta sai dai wasu daga ciki suna ganin kamar mutum ya huda da mahukunta ya sai da addininsa saboda an samu wanda aka samu wadannan matsalolin da su daga mu yayin da wani ya kafa alƙalanci sai su dinga aibata masa to sai da ibn ulayya ya daga cikin wanda ya karɓi alƙalanci kuma suka rika aibata masa suka rika aibata masa a shi da Abdullahi bin Barak ne yake aibata masa wannan to amma ba wanda ya ya iza da wannan abin da yake masa shi ma daga baya ta cizon yatsa ya yi ta cizon yatsa akan alƙalancin da ya yi amma na kawo wannan saboda kuku ga wai saboda ya karba a wajen magabata wai dingurgu wai abin kai biyu yake ana iya samun wani hudu alaba wani ka samu alkhairi shek bin bas ya yi hudu alaba wani an samu alkhairi wala ba ya hudu alaba wani an samu alkhairi to sai dai galiba al'amari duk wani gwamnatin da ba wai gwamnatin kirki ce ba ko akwai tunannu a ciki mahukunta malami ne yana wani zama ina aka zan ku tare ina za ku je tare ba zai kawo alkhairi ba to shine ibn mubarak nan ake yake masa yake masa wato yake aibata masa ina ka ce mun tsaya ne kai to to bari mu dawo dawo kadan sai mu karanta wajen wannan to da wani bakin zamu da kuɗa mu ɗauko to bari mu da dan dawo kadan sai mu dauko katin baki da sanin wannan shine karshe yake cewa أخبرنا جعفر بن محمد الحمداني بصورة قال حدثنا محمد بن عبد الله البعلبكي قال سمعت عمي محمد بن زيد قال كنت مع ابن مبارك ببغداد لا هذا محمد أمو عبد الله بن مبارك ببغداد عبد الله بن مبارك a cikin malamai da sun haɗin sarrafa irinsa shi suna cewa huwa nasiji wahdihi shi dai shi ɗaya ne shi mai kuɗi malami mai jihadi mai karamci mai wurin duniya shi ya sa wato ibn hajar al-asqalani da ya zo akwai mai takarimu tazir a wajen ku akwai wanda zai iya gano takalibu tabir ko ta waya ku duba mana ku ga me ibn hazar ya faɗa a kansa cewa ina tsammanin ko imamun imamun hujja faqihun jawadun mujahidun sahibun khasalin kathira wasu magana makamacin wannan ina son mu faɗi wato ya faɗi cewa malami malamin fiqh wato duk shi amananta daidai ke da kowa a jihadi kuma daidai ke da kowa ai ba kowa ne ubangiji ke baki dama ya jihadi ba a cikin malamai sannan kuma a neman kuɗi inda mai kuɗi ne mai kuɗi ne shi mai kuma baiwa ne yana da alkhairi sai ki ji kai ba zan iya faɗin alkhairan sa baki da ba da alkhairai masu yawa kawai ji min hada al-asqalani me yace Abdullahi ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak a cikin malamai wanda muka rayu da su a cikin wanda da yawa in na faɗa wannan kuma na faɗa ma da yawa da cikin uwa sun dace da ni akan wannan ra'ayi shi ne ba albanin zaria kusan a cikin malamai shi za ka gan shi yana da musharaka a ilimin addini musharaka kuma kawiya malami ne shi sannan kuma ga shi mujahid wani malai san da ya je jami'ar hadith muhammad tani umar yake cewa mujahidi babba mujahidi ne babba abin da ya yi ya sadaukar ya ji ya nemi kuɗi ya sha wahala saboda ya ɗauka wannan addini wani jihadi ne babba sannan kuma mutum ne mai baiwa akwai wasu mutane akwai wasu al'ummai baki ɗaya da duk ta hanyar sa aka sani aka wato duk shi ne sanadiyyar alkhairin su baki ɗaya wani ɗaliban sa baki ɗaya malamin mu profesa kabir asgar yana cewa lokacin da ya samu phd shi abin da sa shi kuka ce abu ne kawai daga mahaifinsa da bai gani ba sai ma albani da bai gani ba wanda kuma su suka fi damuwa akan wannan katin nasa da gudunmuwa da suka bashi to yana da alkhairi da yawa su dan gaske kusan kowane malami akwai haka tsammanin kana kanta maganin malamai wai wai suna kawo sufofi ne kawai haka juzafa kawai abin da suka gada masu faɗa maka a kowa in sun in suka ce maka imamu akwai dalili in suka ce maka hujja akwai dalili in suka ce maka zahiri akwai dalili akwai dalili kawai saboda haka duk abin da ya faɗa masa kan ibn ibn ba shi da yaje sai bai karanta wannan magana a wajen musa wanda ba shi ba sai ibn hajar ya faɗa to sai ka cewa kuntu ma abin mubarak ina tare da muhammad abdullah ibn mubarak bin bagdada fara'a isma'il ibn ulayya sai da isma'il ibn ulayya rakiban bakhlatan ala babi sulbani yana haye da wata da wata alfadara wato a kofan wato shugaba wato sarki an sha ya ƙulu sai fara yin baiti na cewa ya ja ila dini da ku baziya ya tsadu amwalar sarafini a wata ruwaya ya tsadu amwalar masakin na fa haka yanzu ko almasakin la ta bi ad me yake cewa ya la ta ji لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين رهابين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين ناكو يشي تفكركو ايه ناكو يشي ففكر, ففكر الناس تفكر الناس جميعا بأن زل حمار بأن زل حمار العلم في الطين وانا انت سيريا زل حمار بأن حمار العلم صرت مجنونا بها بعدما كنت د... كنت دواء للمجانين تفكر الناس أناكو لا يجب ففكر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين يا دي ديكو قال بيا وقع في دنبن بنتي littafai zuwa littafai yadda sun yi kawo wani lokaci kamar ibn hibban yana kawo wani lokaci abubuwan da ma'ana sabanin da gol kafansa da ya kyautata sosan gaske ce ya ja'ila dini lahu baziya ya kai wanda ka sanya addini kamar wani shawo da zaka hau ka kai zuwa ga abin da kake so ka samu na san duniyar ka ka yi abin da ke ga miki ba ba ga mata kenan yastadu amwal sarafin ya je yana wato farautan ya je yana amfani da addini saboda ya farauto dukiyar wato mahukunta ko kuma ya je yana amfani da addini saboda ya farauto dukiyar miskinai haka ya faɗa la ta bi addina ko ya na ku yace ihtalta duniya kai ma sai ga ka an same ka kana yaudara saboda duniya wannan za ta da kuma daɗin duniya bi hilatin da wata yaudara tazhabu bi dini wanda zaka bada addini ka bar addini ka dauki duniya kamar da su waɗancan wato ruban suke yi wa shirka majnuna biha haka zaka ka haukace saboda neman duniya ba'da ma kunta dawa'a lil majjanina bayan da can kai ne kake bada magani ga mahaukata wanda suka haukace ma duniya suka haukace bas gabanin addini suka karbi duniya tafakkaran nasu ko tafakkaran nasu jami'an mutane baki daya sai suka yi ji a ransu cewa bi an cewa zalla himarul ilmi fi dini cewa oh gashi wanda yake dakon ilimi yanzu ya je ya ya zame yanzu a cikin tabo shi ma a wanda ke cewa ka aje a ne a to aje ana neman duniya ta hanyar addini shi ma ga shi ma zai yazo yana yi shi ma zai yazo ya shiga cikin laifin su kenan kaga wato shi wanda yake dafa addini shi kuma ga shi ma zai yazo ya shiga cikin tabo ya makale ya kasa tashi اخبرنا عبد العزيز بن الحسن البربعي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا احمد بن عبد الله التستري qala yace lamma wali ibn ulayya sadaqat al-ibl wal ghanam bil basra yace lokacin da ibn ulayya ya karbi wato aiki na kula da sadaka na wato raƙuma da wato da alghanam awakai bil basra a basra wannan shine aikin anan suka fada sun ce aikin ya karbi kamar ya zama kamar mai kula da kifa ne na wato karban sadaka ka taba ilani ibn mubarak kitaba sai ibn mubarak ya rubuta masa littafi wasiqa wa kataba fi asfali ya rubuta a kasa yake cewa ya ja ila didi lahu baziyan yasbadu amwal al masakina ihtalka lid dunya wa ladzatiha bi hiratin tadhabu bid dini ya fadih al ilmi wa man kana za lubbin wa man'aba as salatina aina riwayatuka fi sardiha an ibn aun wa ibn sirina ita ya ja ila dini ya kai wanda ka sanya addini lahu baziyan ya zama wani shago da ka hau ka je ka nemi duniyanka yasbadu amwal masakin saboda ya je wato ya ya farauto dukiyar miskinan mutane su ringa bashi sadaka yana ci ihtalta duniya kayan yaudara saboda duniya wannan zata da kuma kawace kawacen duniya da dadin ta bihilatin da wata yaudara da ba a yi tazhabu bidini kuma ka bada addini addini zaka bayar yanzu ai da riwaya duka ya fa ba ilmi ya kai wanda ya tabbata ilimi wa man kana zalimi wa man aba salatin wane ne da kan yake da ake ganin sa da wayo shine zalibin waye da ta yake da yake da ai madal labibin rawin da ilmi waye ne yake wato mai wayo mai hankali wanda ke ruwashin ilimi a da ba kai ne ba wa man aba sadaqin kuma wane ne yake aibata ma shugabanni fajirai akan zaluncin su ba kai ne ba aina riwaya tuka fi sarbiha ina ruwayin da kake ruwaito ta bi da bi an ibn auni an ibn auni daga abdullahi ibn auni wabin sirin da kuma muhammad ibn sirin ina ruwayoyin yanzu ka musu ne magabata ke na wa za da gairu ahmad bin abdullah wani ahmad ibn abdullah a tussari ya kara a nan ya kara wani baiti ke cewa in kulta idan ka ce ukurehtu an matsa min ne sai na karba fama za ka za zalla himarul ilmi tittini in ka ce kai an matsa maka aka sai ka karba wannan wannan mukamin to me ya kai wannan wato lalacewa a sami zalla himarul ilmi a sami wanda yake wato dakon ilimi ya zama ya zame fitsi ne a cikin tabo ya kasa fitowa kai Allah ka bari kawai su maka wayo kai mai wanka musu wayo kai falan ma qara ibn ulayya kitaba baka shi ibn ulayya lokacin da ya karanta wannan wasiƙa sai ya kuka thumma kataba jawabahu sai ya rubuta amsansa zuwa ga Abdullahi ibn Mubarak wa kataba fi asfalihi ya rubuta a ƙasa cewa uffin duniya abat tuwatini illa bi naqdi laha uradini aini li haini tudiru muqlataha taqlubu ma sarraha li menene li turdini ko haka ne ko ta uffin duniya ce kai Allah wadaran duniya ne shine uffin duniya abat taqi tuwatini ta ita zo min illa bi naqdi laha uradini sai sai in sai dole sai na warware wato igiyan da na kulle na addini na wai maimakon duniya ta zo masa ta hanyar ilimi ta hanyar halal idan wata kirwa sai inda zai taba mishi mutuncin sa ba fa haramu akai ba ka duba ga magabata fa ba haramu yayi ba fa ba haramu yayi ba amma yana ganin cewa wannan abin da ya na karban wannan tunda ai sai da yaje ya nuna yana so kuma ya yayi ne saboda wata kila bashi sun mushi yawa ya biya kun san an samu maka a cikin magabata daga cikin magabata akwai Amr ibn al-Harith tsarin Malik ne tsarin malik ne yana ma riwaya shi kai ɗaya daga bukair al-ashad bukair ibn abdullahi al-ashad ya da ya bar madina da talauci ne bayan shi ya koma can masar ya dinga riwayan ilimi ya ga ya samu kuɗi kuɗi ya samu abubuwa da yawa har shi ya lafi bin sa ya zo da aibata masa cewa gashi ya kuma yana sa kaya yana yana ma kana ma sakin kaya ne ma yanzu yana aibata masa laifin sa ma yana cikin masu kuɗi amma sun da shi laifin sa neman kuɗinsa neman kuɗin na wato zafin nema Allah ya kama shi samu shi kuma Amr bin Harith sai da yaje ya huda da masu mulki ta hanyar ilimin sa alfarin ilimin sa an ba shi wani kuɗi da alfarin ilimin sa ne sai zama ana aibata mishi saboda wannan to shi ma shine wannan kaga da yayi shine yake cewa duniyar ta ki zuwa ta wajen nema ta hanyar abin da zai zama ilimi na ya daukaka sai na na ji na rage murya wanda kuma a wannan a wurin waɗannan mutane ba sa karba wato mutanen ba sa karba da yawa da yawa imamul imamu an-nasa'i saboda haka zaka ga baya shi al-bakawi saboda wato akhbul ujra ala tahdid yana karban dan sallallahu zai bada hadisi to anan da babu laifi saboda wani lokaci bukata ce ke sa haka bukata ce amma dai in dai babu bukata to mutum yayi wara'u ya tsantsani yafi yafi daga cikin magabata akwai wanda yazo ya ce a san masa ruwa sai ya ba shi ruwan yana sha yana cikin sha din sai yazo ya ce amma kai din kana cikin wanda kake zuwa darasan karatu darasan karatu na malamin hadisi ne babba ce yana ciki kuwa tabbas ai wataƙila ya zama yadda ya mushi ya yi mushi ya yi girmama shi ya waye ya ce subhanallah so kake malaman hadisi sai aibata mu ai ba zan sha ba so akwai wanda yake da tsafi kan kan karba shi baya karba baya karba akwai da ba shi din gurgun baya karban hatta abin da ake kawo mishi da sadaka baya karba amma wasu suna karba su imam malik suna karba suna karba saboda zama suka yi babu abin da suke koyarwa za su ci kasa ne su laifi bin sa'ad suna taimakon su su abdullahi bin bala suna taimakon masu ilimi duka suna taimakon su yawwa shu'ba ibn hajjaj a kusan neman ilimin sa da yake yi akwai mai kuɗi ne da yake taimakon sa daga cikin wato iyalansa ibn taymiya nan da kuke gani ta abubuwa shi ba kuma masu da suke taimakon sa ne ma ya zuwa ko ina ko kasuwa ba ya zuwa ana buƙatar haka a wannan al'umma a yanzu wani tsaya ba ka komai dan gaskiya abu na da wuya wallahi na fi sati biyu har yanzu ina kokarin ya zan yi in gyara tantan dina ya tafi da wannan abubuwan da muka zo da shi a yanzu saboda rubuce-rubuce da nake yi abubuwan ofis ya ƙaru yanzu sosai sun ƙara mana wani aiki a kan aikinmu sun ƙara mana ofis ma kuma ni nake jagoranta ga kuma rubutu da nake nawa ga kuma rubutu da nake da makaranta ga kuma kuma neman kuɗi da ake yi banda kuma zuwa wurin ofis ya za ka yi to har yanzu ko da almanin shekaran jiya sai da muka ina ta tattaunawa jiya nan na bude yanda nake san inda na muku wannan ina na bude ina son in ga daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to ya zan yi da kaza da kaza na ga lokacin da haka nake da shi zuwa lokaci kaza ne in an zo dare yayi to kana da bukatun ka huta da dole dole ranar alhamis nake tsammani alhamis ko laraba ana da alhamis ina tsammanin bayan laraba ne mun gaba katu a nan to na je na dan yi bacci haka to ranan kawai sai na ban bari office ba ban fara rubutun nan ba ina tsammanin sai gab da azhar na ya azhar ban fara to tun da na tashi da azhar na fara rubutun nan da karance karance na sai da nurin karfe goma da yan kai na jin mara wuce goma na ji jikina dai kawai dai alama da dole a hakura amma fa na hutawa na yi bacci a lokacin wani lokaci kawai zaka ji kin kaga to ana bukatar wanda zai zo kawai ya dauke maka duk wannan nema nema in an samu alkhairi ne wannan kuma ba ta jin yanzu laifin sa'ad sai ya zai ba mali kuɗi mali ba ruwa kuma wai da ba da mushi ba ka san wani in yana ba ka shi kenan wai wasu yake ce wai a yanzu kai yanzu ya zama tsakaninka da shi kuma kawai an zama wani sarkai a'a ya mushi raddi ya mushi washi wasiƙa ya ce kana barin sunan madina ne sai ya wasiƙa ya tsada ya dawo mushi da shi kun ga amma wani wani ya yi bagadi sai ka ga yana ta maka wani kafafa ko yana ganin kamar wani wasu ya ke maka duk malamai an yi haka saboda kan an karba babu yake musamman dai a wannan yanayi na yanayi yanayi abin ba zai ba zai hadu ba in an samu wani wanda zai a cikin dangi eh yanayi na Najeriya in an samu wani wanda a cikin dangi zai ce to lokacin neman ilimin ka zan dauki nauyin ka wannan ya kyauta wallahi ka je ka dade ba abin ka yale su eh bulga in dole sai da shi yanzu da tafai da mun ka saya mu gama saya ba a dole sai da shi a yace aini tudiru muqlata hali aini ce aini ido na tudiru muqlata ha tana jujjuya kwayan idan nata li aini wato tana mun jagoranci zuwa ga mutuwa da alhaini nan shine mutuwa saboda zuwa ga halakata taqlubu ma karraha li turdini tana neman ita abin da zai daɗaɗa mata ita amma kuma take ni ta halaka ni kun gane magana sa yawa ko abin da ke magana yanzu ido na in ya ga kuɗin nan ko ya ga wannan matsayi da aka bani yana so har cikin zuci amma kuma ni na san cewa wannan halaka ta ce kaga to ashe kaga ita ita idaniyansa da zuciyarsa tana kai shi zuwa ga abin da zai jawo zuwa ga mutuwarsa zuwa ga halakarsa saboda kawai ya karbi ya karbi matsayi daya Allah ya kyauta أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي تواليني to shafi talatin da nawa ne kuce talatin da nawa kuce shi sa ina zaɓa in zan kanta waɗannan haya saboda za a samu bambanci ina ne ma ne talatin da bakwai to حدثنا محمد ابن جعفر ابن القرخان بأسترابات قال حدثنا الحسن ابن الحريث المروزي المروزي ومحمد بن زنبور المكي قال ثقة سوري سمعنا الفضيل بن عياض يقول من تعلم العلم duk wanda ya je koyi ilimi wa amila lillahi yayi aiki saboda Allah wa allama lillahi ya koyar da mutane saboda Allah fadhalika yud'a aziman fi malakuti sama wannan a wajen a wajen malakutu wajen sarar a wajen wato filin sarauta ubangiji wajen a masarautar ubangiji za a kira shi babban mutum ne wannan shi ba shi ma abin min al'uzama حدثنا محمد ابن علي الصيرفي بالبصره كذا yace ya koya saboda Allah ya koya saboda Allah mu kula da kyau a magana Fudayl ibn Iyad da قال حدثنا محمد ابن zai yace حدثنا لا لا yace akhbarana kuma wannan kusan ana samun bambanci wani lokaci ma sai abana ana samun wannan a wajen malamai duk ɗaya ne a farkon al'amari daga baya an samu bambanci اخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصره قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب بن عن ايوب عن ابي قلابه عن ابن مسعود لدى ابو قلابه وهيب شنو وهيب بن خالد ايوب شنو ايوب بن ابي تميم السختياني ابو قلابه شنو واتو عبد الله بن زيد الجرمي آه عن ابن مسعود لدى عبد الله بن مسعود قال يتي عليكم بالعلم لا امرتكم بالعلم قبل ان يقبض كابن اتم كابن اتوك علمي دين وقبضه تفيا علمي an yi gaba ashabuhu shine sahabban masu ilimin in su tafi abin su wa ila ka satatilu aqwama kuma wallahi za ku samu wasu mutane yaz'umu da annahum yad'unakum ila kitabillah suna riya cewa su suna kiran ku ne zuwa ga tafarkin ubangiji zuwa ga littafin Allah wa qannaba zuhu wara'a buhurihim buhurihim alhal littafin Allah sai riga sun wurgi da shi a bayan bayan su wa alaikum bil ilmi ku dai ku rike da ilimi ilimi na qur'ani da sunna fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqi ɗayan ku bai sani ba yaushe ya buƙaci iliminsa aw yuftaqaru ilayhi indahu ko yaushe za a buƙaci iliminsa wa alaikum bil ilmi la umartaku da ilimi wa iyyakum wal bid'a la uhaniku da bid'a wa alaikum bil afiqi amma ilimin ku je ku dafi ilimi da dadan ilimi ku dafi ilimi da dadan ba sabo ba ba a daukar sabon ilimi a daukar da dadan ilimi wannan wannan sai mu dakata ana wannan
وعليكم
to to dai ba dai da kazar tashi ba dai wanda za mu ta karantawa haka sai ku ta gyara ba ina ne wannan mun karkawa a wannan akwai amfanin haka nan muka raba mu raba nuska nan yace yace wa alaikum bil wa iyyakum wat tabaddu eh to in ka ce tabaddu shine ku yi ku kawo wani bid'a وعليكم بالعتيق له وجهه لذي يلوكا تبدا شيء من فعل المبتدع كده البدع كما شيء سنن بدعه ده wannan babu laifi wannan isnadin sa isnadin sa akwai al-inqifa saboda Abu Qilaba al-Jarmi bai da idraki bai sanari Abdullahi dan Mas'ud ba amma dai ta hanyar da dama ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud wannan hadisi ne hasan sannan kuma ya lahu ma'anan wato ruya ma'anahu min hadithin sahih min hadithin marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a ba'adan haka cewa lallai mazala ya faɗi cewa wato za ana dauke ilimi da dauke malamai sai mu dakata da insha Allah sau da yau dai an fafata ilimi da shi ne ilimin da aka samu daga magabata kar mutum ya kawo wani sabon ilimi sabon ilimi ba wato shine wanda yake ya saba magana magabata da eh ba wai ana magana nawazil ba akwai nazila wanda in ta haso ko bata faru ba a lokacin amma dai dole a mai da shi asalin zuwa ga asalin magabata wannan shi ne abin da yake magana to abin da muka yarda Allah ba mu lada abin da muka san Allah ya ce mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله